أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل fasali kenan da ka rabe mana فيما روي عن السلف a cikin abin da aka rawaito a wajen mar- marigaya na kwarai والأئمة da kuma shugabanni من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم na soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallama وشوقهم له da begen su gare shi
حدثنا القاضي الشهيد alƙasun shahidu ya zantar da mu قال حدثنا shi kuma ya ce imam al-uzuri ya mana hadisi قال حدثنا ya الرازي ce razi ya zantar mana shine jassasu قال حدثنا الجلوسي ya ce jilusi ya mana hadisi قال حدثنا ابن سفيان yace ibn sufyan ya zantan mana قال حدثنا مسلم yace muslim dan hajjaj ya mana hadisi قال حدثنا ابو yace سعيد malam kutaiba dan sa'id ya zantan mana قال حدثنا shi يعقوب kuma yace yaqub dan abdurrahman ya mana hadisi عن سهيل shi kuma daga suhailin عن shi ابي kuma daga baban suhailu عن ابي هريره shi kuma daga sayyidina abi hurairah Allah ya kare yadda gare shi أن رسول الله صلى الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa من أشد أمتي وبا ya daga cikin mafi zan soyayya ga al'umma ta ناس wato akwai wasu mutane يكونون بعد wanda za su kasance bayana يود أحدهم لو رآني ɗayan zai yi burin ina ma da ya ganni لأهله maimakon ya rasa ahalinsa da dukiya ta sa ومثله عن أبي ذر misalin wannan ya zo daga sayyidina abi dhar al-ghifari وتقدم حديث عمر hadisin nan na sayyidina umaru ya gabata Allah ya kare yadda gare shi وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم da faɗin da yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama لأنت أحب إلي من نفسي wallahi na fi son ka fiye da raina وما تقدم da irin abin da ya gabata daga سابق sabon manzon Allah a cikin misalin wannan وعن أمر an kafo daga amur dan asi Allah ya kare yadda gare shi ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله Amr dan ma sai عليه ce وسلم wallahi ba wani wanda nake so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وعن عبدة بنت an kabo daga Abdatu ya Khalid dan Madana قالت take cewa ما كان خالد يأوي إلى فراش ita Khalid bai kasance yana dawowa ya zuwa cikin fadarsa ba إلا وهو يذكر face an ji yana yawan ambatan رسول الله صلى begen nan الله nasa عليه zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وإلى أصحابه haka nan kuma zuwa sahabbansa من المهاجرين daga cikin muhajirina wanda suka yi yawa wato hijira daga Makka zuwa Madina da kuma mutanen Madina يسميهم yana ambatar su ويقول yana cewa هم أسليم su wannan su ne asali na kuma su ne raiki na وإليهم يهن قلبي kuma zuwa gare su ne zuciya ta take cimanya قال شوقي إليهم jikina ya tsawaita zuwa gare su فأجل ربي فأتي إليك ya ubangiji ka gaggawa karba ta zuwa gare ka حتى يغلبه النوم jikina ka faɗa haka abbaci ya ɗauke shi وروي عن أبي بكر an rawaito da sayyidina abubakar Allah ya kare ya gare shi أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم cewa ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama والذي بعثك yace na بالعالمين rantse da wanda ya yi da gaskiya shine Allahu لإسلام أبي والله طالب مسلمت في كان أو- أقر لأيدي wato musulunta abu ɗalibi shi ya fi sanyi a cikin idaniya ta fiye da ce baba da ya musulunta يعني أبا yana nufin babansa abu kuhafata وذلك wani dalilin wannan kuwa إسلام أبي cewa طالب musulunta abu ɗalibi كان أقر shi ya fi sanyi ga idaniyar ka ya rasu lallahi وناره a sannan wannan ya zo daga الخطاب.
sayyidina umar ɗan haɗabi قال للعباس ya faɗa ga abbasu allah ya ƙara yadda gare shi أن تسلم ya ce wallahi ka musulunta ya kai abbasu shi ya fi soyuwa zuwa gare ni a ce baba na haɗabi ya musulunta domin dai wannan nan ka shi bi soyuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama an gabo da kamar sa haka sahibul magazi cewa wata mata daga cikin mutanen Madina ila an ce sun Samira bint Kaisu ko ko ummu Khalladin mm. an kace mahaifinta kuma an kace an yi wa wato dan uwanta shahada da kuma wato mijinata a ranar yakin Uhud مع رسول
suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai take cewa shin menene halin annabi sallallahu alaihi wasallama wani hali yake ciki suka ce ai annabi yana nan cikin alkhairi suka ce yana nan lafiya kalau irin yadda yake so ki ji sai take cewa a nuna min manzon Allah har sai na yi duba zuwa gare shi yayin da ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gan shi a raye sai take cewa kullu musibatin ba'daka jalalun dukkan wata musifa in dai ka tsira wato abu ne mai sauki ya rasulullahi Mm, ta rasa babanta, ta rasa ɗan uwanta, ta rasa mijinta. Bai ba ta da gata a duniya gaba ɗaya, amma sunan Allah yana nan shi kenan. To wannan shine soyayyar a salaf ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An tambayi sai na Aliyu dan Abi Talib Allah ya kare yadda gare shi.
Kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Aka ce ya soyayya ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance. Sai na Aliyu ya ce.
Kana wallahi habba ilayya.
Wallahi annabi ya kasance shi ne bi soyuwa zuwa gare mu. Ya da dukiyoyin mu da ƴaƴayen mu da kuma iyayen mu da iyayen mu mata. Kai wallahi mun kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da ruwa mai sanyi a lokacin kishirwa. An kamo daga Zaid dan Aslama. Yace sayyidina Umar Allah ya kare da gare shi ya fito a wani dare. Yana yi wa mutane kiwo. Sai ga wata fitina a cikin wani gida. Sai ga wata dattijuwa ce. Tana yin shifi na auduga. Tana cewa على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد كنت قواما بكا بالأسحار يا ليت شيري والمنايا أدوار هل تجمع لي وحبيبي الدار وعمر فاغفر له يا غفار
ita alama Muhammadu tace wato wannan baiwa Allah tana rera wannan Allah baitoci a cikin daren nan eh shi kuma sai na Umar alwasin ke wayo yake yi yana ran gadi ga ra'iyarsa to sai kawai ya jiyo ta a cikin gidan tana ala Muhammadu salatul abrar salatun kuma sun bayan Allah ya tabbata ga manzon Allah wanda addayyibun al-akhyar tsarka ka za ku sallallahu alaihi wa sallam gare shi to su take munajati da annabi tace karfin ta kawama ya rasulullahi ka tabbata ka zamanto mai yawan tsayuwar dare bukan bil asari mai yawan kuka lokacin sahur ya laifi shi'iri ya dan kankanin sani na wal munaya adwar ga mutuwa lokaci lokaci hal ta jima'u ni ba fi bidda yanzu za ta hada ni guri gurin zama zai hada ni da masoyi na shine annabi Muhammadu to shikenan sai na Umar Allah ya kida shi sai tafi bayan ya tafi da asuba sai dawo bayan an sallah sai ya zo ya sallama da mata gidan sai ya ganta da tijuwa sai ce ala mai mai kafin bai tushen da suke da na sami na sami cikin dare sai au kaji ce ai na zo cikin dare na cikin rai shi nan ku tattare da shawo raira masa sai ce Allah a sa da ni a cikin waka ki ce wa umarun fa gafir lahu ya gaffar to sai ka sashi shine a sayyidina Umar yana ta kuka a wannan gurin Sana nufin da habibi din annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai sai da Umar Allah ya kare da gare shi ya zauna yana kuka a cikin da wannan hikaya akwai magana mai tsayi an rawaito cewa abdullahi dan umara kaba ta zami wasu sai zama kamar jini ya taru a gurin ya kasa daga ta sai aka ce da shi ambaci wani soyo mutane zuwa gare ka wannan abin da kushe gare ka sai ku yi farma da karfi ce ya muhammada wayo annabi muhammadu na fantasharar sai kawai kafa ta bude sai ci gaba ta kamar bai wani abu ya faru ba ya yi rufe da na bilalu wato ran sai zo fita Allah ya kare ta gare shi sai mata ta kwalla ihu tana wayo bakin ciki na shi kuma sai ya ce ni kuma wayo farin ciki na gadan alƙal ayyuba muhammadan wa hizba sai ai gobe zan hadda masoyana wato annabi muhammad da jama'arsa saboda haka ni farin ciki nake ana rawaitowa cewa wata mata za ba daga na Aisha Allah ya kare yadda gare ta kabar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ciyaye min kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ku ta yaye mata wannan wato kabarin manzon Allah baba sai wannan mata ta ta kuka dama har sai ta rasa wannan gurin Hmm.
walamma akhraja ahlu makkah yayin da mutanen makka suka fitar da zai dan da sanata min al-harami daga cikin wato haramin makka yaqtulu dan zai su yi butan gare shi qala lahu abu sufyan bin sai abd sai abu sufyan dan harbin anshaduka allah ya zaidu wato shi a ina da cikin wanda ya je yakin badar kuma ya je yakin uhud amma da aka dawo a yawan rajijin nan sai aka kama shi tare da kubaibu wannan kubaibun wanda lokacin da za a yi masa shahada a yi da Allah ku bani dama ne raka'a biyu kama shi aka yi za a kashe sai su ku bani dama ne raka'a biyu mana to sai yace to suka ce to shike ne raka'a biyu har na ne suka ba shi dama ya raka'a biyu to daɗin wannan sallar da ya yi ce wallahi ba dan kansu je tsoro nake ji ba da na ƙara salloli a gurin saboda haka sai saboda haka shine bukhari ke cewa shine sunnanta yin raka'a biyu ma'ana yin nafila idan wato za a yi wancan shahada in za a kashe mutum yace to a bashi dama ya raka'a biyu wannan ba a rawaito daga manzon Allah ba a an rawaito daga sahabin manzon Allah shine sunnanta haka eh saboda haka a wannan sahabi yana cikin manyan sahabban manzon Allah to shi ma wannan zai zanda sanata haka to lokacin da aka kawo shi za ka ce shi a an fara yankar gaɓoɓi a cikinsa a yanki nan a yanki nan to sai abu su yan san hazin ki cewa da shi an shirka Allah ne maka magiya ya zai ya kai zai tsanda tana
atiyabu anna muhammadan yanzu aka so a ce annabi Muhammad ne ala la indana yake a gurin mu ne yakon kai yudrabu unuku a ce za a sare wuya ya nasa wa annaka ji a ce kai kana cikin mahalinka to ai a lokacin zai zai farka fa qala zaidun to a lokacin sai fara magana amma da ta dubbe magana wallahi sai ce na rantsa da Allah ma uhibbu ni ba zan so a ce annabi Muhammad a yanzu haka a bigiran da yake cikinsa a ce wata kaya ta taba shi ba a ce ni ina zaune a cikin halina to sai abu su gan dan harbin ya ce yake wallahi ban taba ganin mutum a cikin mutane ba wanda yake son wani mutum muhammadin muhammadan irin yadda sabon manzon Allah ke kan manzon Allah hmm ashe nan ku shi ma Allah ya yi masa zai masa bayawa zai masa wannan a bashi rabon na soyayya na soyayyen manzon Allah da kuma dafawa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gaba daga Abdullahi bin Abbas mata za ka zance idan ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai annabi ya rantsar da ita tsakaninta da Allah bata fito da tana kin mijinta ba ba kuma tana miki bi ardin gagari an ardin hausa wani gari ba sai rantso cewa wallahi bata fito ba sai soyayya dan Allah da kuma manzon Allah wata rana Abdullahi dan Umar ya tsaya wajen Abdullahi dan Zubairu Allah ya kare yadda gare su bayan an masa shahada sai ko ya nema masa gafara wa qala Abdullahi dan Umar sai yake fada yake ka ga mun ce wato mutakar sani na iya abin da na sani game da kai kai Abdullahi dan Zubairu me yawan me yawan azumi ne me yawan tsayuwar dare ne kuma kana san Allah kana san manzon Allah wannan shine babbar shi da zai yi haya a ce wani yana san manzon Allah yana san Allah a wajen zaki Allah ka sa muna muna ciki a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm to abin da zai bambance mana yaya muna ciki ba ma ciki to shine wannan fasal zamu karanta da su fasali kenan a cikin alamar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilam kai sani cewa duk wanda ya so wani abu to zai zaba abun sannan zai zabi kuma baka ta dacewa da shi idan ko ba haka ba bai zama to mai gaskiya ba a cikin soyayyar nan tasa zai zama to kawai dan da'awa ne to kaga mai gaskiya a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda alama haka take bayyana gare shi na farkonta shine yin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato aiwatar da sunna ta sa da bin abin da annabi ya faɗa da ayyukan da annabi ya aiko yi da shi da kwatanta umarninsa da nisantar abin da annabi ya hana da yin rasuwa da da dubban manzon Allah a lokacin yalwa a lokacin tsanani na sa da lokacin yalwa da kuma lokacin nishadi da lokacin da mutum baya nishadi wayannan abin da sarkali ka wayannan hanyoyi saboda akwai lokacin da dan adam zai samu kansa sai ka ga ayyuka na alkhairi sun fita daga kansa a ce ba shi da lafiya sai ka salloli ma ba yake yi ba wai ayi uzurin sa ba shi da lafiya bayan kuma yana iya magana cikin hankalin zai ci ai ba dauke maka sallah ba ba dauke maka duk ayyuka na addini ba to haka a kowane lokaci mutum ya koyi da manzon Allah a lokacin yana da shi ba shi da shi yana cikin farin ciki yana cikin bakin ciki to duka sai ya koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm wa shahidu hadha shahidin wannan magana shine fadan Allah ta'ala da yace قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما شرعه لزاق أبن ده شرع تاشي أيوم أبن ده قدر أكوالي شرع كينسا أبدا صن زوجيا تسا لكم داتي وأن الشعوى تسا الله تعالى يا مدى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله يسوى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة sannan da fusa ta bayan Allah a cikin yarda Allah wannan ba alama ta soyayyar annabi alƙafi abu aliyan ya mai hadisi mai kiyayewa da hadisi yadda abu husaini sai rabiya wancan mana da abu fadl dan khairuna suka haɗu suka ce abu ya alal bagadadi ibn zaid al-hurrafi ya mai hadisi yadda abu aliyan sinjiri ya wancan san mana yace Muhammad dan Mahbub bin Al-Marwazi ya mana hadisi yace Abu Isa At-Tirmidhi ya san mana yace Muslim dan Hatim ya mana hadisi yace Muhammad dan Abdullah al-Ansari ya mana hadisi shi ma daga babansa Abdullahi shi kuma daga Aliyu dan Zaidu dan Jada'ana shi kuma daga Sa'id dan Musayyibi yace Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi ya bana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gare ni yace ya kai dan karamin dana ta zikire shi bakin ne idan ka samu iko ka wayi gari ka yammata babu wani ba cikin zuciyarka game da mutum daya ka aiwatar da haka sannan sai manzon Allah yake da ni ya kai dan karamin dana wai ba annabi nake gaya wa ana dan malik cewa ya kai dan karamin dana eh shi ne abin da ake cewa tasgiru shifaki eh mutum ya tasgirin wato suna saboda tausasawa kamar irin yadda Luqman yake gaya wa ɗansa ya bunayi la tushrik billah inna shirka zulmun azim to yau gashi annabi yana gaya wa sayyidina Anas dan Malik ya bunayi in qadarta an tusbiya wa tusila laysa fika shay'un la adam fa fa'al ya bunayi wa zalika min sunnati Allah ka ba mu soyayyar manzo Allah da soyayyar ahalin da suka yi wa manzo Allah hidima da sahabban manzo Allah da ahalin zabaki da wa man ahaya sunna wanda ya raya sunna ta hakika ya so ni wanda ko ya so ni to ya karance ta har ni a cikin aljanna wa man tasafa bi to duk wanda ya sifantu da wannan sifa wannan mai cikin soyayya ne lillahi ga Allah da kuma manzon Allah amma wanda ya saba wa wannan a cikin tashin wayannan al'amura to wannan soyayya sama soyayya ce amma ba zai fita daga cewa masoyi bane ba eh domin ita wannan soyayya cikatta ne zai sa ba za ka karɓa ba kwata kwata eh shi ba wani muke jin su fayi suna cewa su suna jin kunyar manzon Allah saboda duk abin da mutum yana laifi za a dinga za a nuna annabi shi sa manzon Allah sai ya bakin ciki kan wannan abu da ya faru idan kai aikin alheri za a nuna manzon Allah annabi ya farin ciki wannan abu to su fayi suka ce wallahi muna jin kunyar annabi mai zalimi kunya muke ji shi za a tambayi a sayi da laifa shi shehu da nari aka ce a yanzu nil arif yanzu masanin Allah ba zai yi zina sai sun fi da kansa sai ce to wa kana amrul lahi qadaran maqdura eh in Allah ya kaddara fa da amma dai zai yi wuya wanda ya san Allah ya zama ya kutsa wa zalibi irin wannan saboda haka ashe a cikar soyayya shine kaucewa zikirin wannan abubuwan amma idan asalin soyayya akwai ta kuma ya zama to ana yin wannan zunuban a yi a a istighfari a tuba to wannan kuma ya zama akwai soyayya amma tauyayya na kisul muhabba kenan to Allah ka cika mana ita amin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin amma ma yace wala ya kharuju an ismiha amma ba zai fita daga sunan soyayya ba dalilin wannan magana shine fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda annabi ya masa haji wa isa aka masa haji a cikin shan giya na'am fala anahu ba'd sai wasu daga cikin wato sahabbai suka suka lalace shi da kuma suka wata magana wacce take mara daɗi a kansa sir da wani mamakin yawan zuwa da ake shi na'am wa qala ma aksara ma yuta kenan ba yace ai mamakin yawan zuwa da ake da shi wa qala annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tal'an kar ku la'ance shi wa innahu yuhibbullah wa domin da yana son Allah yana son manzon Allah kaga dai gashi yayin zunubin amma kuma sai annabi ya mashi da cewa yana son Allah yana son annabi
wa min alamati ma'abbati yana daga cikin alamomin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asratu zikri yawa yawan ambatan sa ambatan annabi mutum ya dinga yawan ambatan manzon Allah shi sa masu maulidin annabi babu shakka akwai soyayya annabi tare da su domin da zai yi ya ai minti goma minti biyar wa ambatan manzon Allah ba dama kuma zaman nasa ne baki daya saboda alamar soyayya ce a maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ahabba shay'an wanda zai so wani abu aksara to zikri za ga ya yawaita ambatansa wa min ahabba yana daga cikin shauqihi yana daga cikin ta wato yawan yawan bege zuwa a cikin man- da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullu hadith domin dukkan masoyi yuhibbu liqa yana son haduwa da masoyinsa fil hadith ya ba a cikin hadisin nan na shari'ina inda qudumi imul madina yayin da suka zo Madina annahum kanu cewa ku sun kasance suna yin raira waka suna yin ragazi ayyibba muhammadan wa sahaba eh suna tafi suna rera waka suna gobe za mu haɗu da masoya shine annabi muhammad da sahabbansa mm su ne mutanen abul abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari shi kuma abul hasan al-ash'ari wanda muke akan aqidarsa shi kuma wato jika ne na abu musa al-ash'ari na tara ko na bakwai eh wata kaddama qawlu bilal wa taqaddama qawlu bilal fadin bilal ya wa gabatu rusuluhu misalin wannan qala amma amma dan yasir shi ma ya faɗa tun gabanin a shahada gare shi wa ma dakara da abin da muka ambace shi a wajen kissan nan ta halin dan madana wa min alamatihi yana da cikin alamomin soyayyar manzon Allah ma kasarati zikri tare da yawan ambatansa to shine girmamawa ga annabi da kuma jin nauyi yayin ambatansa wa izharul khushu da bayyana da tsoron Allah da kuma yanaka da an ji sunan annabi sallallahu alaihi wasallama qala izaqu tuji ishaqu tujibi ya faɗa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance bayan sa la yadhkuru ba sa iya ambatan annabi ba sai sai tsoron Allah ya kama su sha'arat sai su ga bikin sa tafi sun fashe da kuka kadhalika kathir to haka nan da yawa daga cikin tabi'ai minhum man a cikin sako wanda yake aiwatar da wannan nan ka saboda soyayya gare shi da kuma bege zuwa gare shi wa minhum man yaf'aluhu a cikin su kuma akwai wanda yake aiwatar da haka tahaqquba don saboda kwarjini da kuma jin nauyi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa minha mahabbatuhu liman ahabba an-nabiy daga alamar soyayyar manzon Allah shine mutum ya dinga son wanda ya sai ke son manzon Allah wa man huwa bi sababi da kuma wanda ya zama daga sababin mu annabi ne ya samu wanda shine kamar ahalin gidan manzon Allah wa sahaba da kuma sahabban manzon Allah al-muhajir tun daga wanda suke mutanen Makka da suke hijira zuwa Madina da su kuma mutanen Madina din wa adawatu man adahum to kai gaba da wanda yake kin sahabbai da ahalin gidansa Eh, wannan ma da abghadahum kin wanda yake su wasa ba ko kuma ya zage su wannan alamar son manzon Allah ne wa man ahabba shay'an domin duk wanda ya so wani abu ahabba man sai ya so wanda yake son abin wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan sayyidina Hassan da sayyidina Husaini Allah yace ya ubangiji inni uhibbuhuma ina son sayyidina Hassan ina son sayyidina Husaini wa ahibbuhuma saboda haka kai ma ka so su wa fi ya zo a riwayatin cikin wata ruwaya a cikin sayyidina Hassan Allahumma ya ubangiji inni uhibbuhuma hakika ni ina son sayyidina Hassan wa ahibba man yuhibbu to ka so wanda yake son sayyidina Hassan yau kuma duniya ta san shi- yan shi'a ba sa son sayyidina Hassan don ka za a lissafin su gaba ɗaya ma ba shi a ciki ko da wani malami wai ce wai kullum sai ga san ya Hussein ya Hussein wai na Hassan ne eh shine to kai ma ka ji kana ya Hassan ya Hassan sun suna ya Hussein ne kai kuma kana ya Hassan ya Hassan tunda dai tunda dai abin da ya Hassan shi ya Hussein na Hussein ko to to shine Allah ka samu dace mm amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya so sayyidina Hassan da sayyidina Usaini hakika ya so ni wanda kuma ya so ni hakika ya so Allah wanda kuma ya ki sayyidina Hassan da sayyidina Usaini hakika ya ki ni wanda kuma ya ki ni to hakika ya saba wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ku ji tsoron Allah a cikin sahabbaina ka ku rike su karan bara bayana idan mutum kowace wato bola su za a zubawa ga yan zamaninka ga wanda kake rayuwa tare da su kai bala'in da su mana sai ka ɗauko wanda suna kwance a kawarin su Allah ya gama ya gama gaya mana cewa yan aljanna ne su ko an idan idan kai sadauki ne kaka ja mutanen zamaninka sai ka yi da su kawai shikenan faman ahabbahum annabi yace wanda yazo sahabbai na idan ma ya so su ne dan yana so na wanda kuma yake sahabbai na to ya ki su ne dan yana ki na annabi yace wanda ya cutar da sahabbai na hakika ya cutar da ni wanda kuma ya cutar da sahabbai wanda ya cutar da ni hakika ya saba wa Allah wanda kuma ya saba wa Allah ya kusanta Allah ya kama shi annabi ya faɗa a cikin na Fadima Allah ya kare ta gare ta ita hakika ita tsoka ce da gare ni abin duk da ya fusata ta ina fusata ne ji annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wannan yasa wannan bisa wannan hadisi lokacin da aka zo aka abin da ya faru na fadaka tsakaninta da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar ya ce to annabi ya ce inna ma'ashar anbiya ila nurus eh mu ma annaba ba a gada mu ma da anna ma tarakna wa saraka abinda muka bashi azan saraka annabi ya gaya mu wannan magana na rawa ce ah to kai yanzu idan kar suwa zai gaji ka ne sai ce a ɗaya na mana abdurrahman da sauransu to me yasa zaka hana ni na gaji babana sai ce to ai saboda annabi ya ce inna ma'ashar anbiya ila nurus mu annaba ba a gada mu annabi ya gaya mun ga yadda za a ce in ci gaba da abin da yake yi da wannan dukiyar ta gona ta tafi da ita in ci gaba da yin aiki da ita yadda ya saba yi to kaga a nan wajen sai da wasu ai ba da kyali maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin magana na Fatima ba ba zai ba su saraka bayan na Fatima ta fita da wannan magana ta koma gida sai da Abubakar ya bi manzon Allah kuma kowa san da yake amma saboda wannan hadisin da Annabi ya ce yughibuni ma agabaha abin da ya fusata ta yana fusata ni sai sai da Abubakar ya tashi bi ta gida sai je durkusa yana neman afuwarta ya ce ki yi haƙuri ya ce wallahi ban bar gida ba ban bar iyalai ba ban bar komai ba sai dan faranta muku rai ku ahalin gidan manzon Allah to da haka ki yafe mu zana na alfa ba sai yafe masa shi ke magana ta shi amma ɗan zamani kuma ɗan ɗan bankaura masu neman fitina a cikin addini shi ta ɗago barna ana ta yaɗawa ai an yi kaza ai ba ai kaza ba ai ba ƙarya suke yi suka baki ɗinsu eh sai na abubakar ya zo a cikin hadisi wanda hadisi ne mursali kuma ingantacce wanda bazari ya rawaito shi yau malamai sun tabbatar da shi cewa sai na abubakar ya je ya nemi yardan na na fadima na na fadima ta yarda masa shike ne mm amin amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga dana Aisha a cikin sha'anin Usama ta dan Zaidu yace ki so shi domin cewa ni wa yabu inna san sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace alaman nan ta imani shine sannan mutanen Madina kuma ayatan ta munafinci shine kin mutanen Madina ya bu a cikin hadisin Allah Abdullahi dan Umara annabi yace wanda ya so larabawa to ya ku ne dan yana so na wanda kuma yake larabawa to ya ki ne dan yana ki na imam al-qadi to hakika zan zance wanda da ya so abu to sai ya so duk abin da yake son wannan abun to wannan shine tarihin marigaya har a cikin abin da yake mubahashi wanda yake na halaliya da abin da yake sha'awa ne na rai hakika anas dan maliku ya faɗa yayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiya kulbutu daga cikin wato gefen nan na akushi ana cin abinci sai ga annabi na sa nan sa zon kulbutun nan wato shi kulbutu shine kamar kokomba yawwa to irin kokomba din nan wato sai annabi ya ina cin abin ina cin wannan to tun daga ranar sai ce ba ma zan to yubu duba an yau izin tun daga ranar sun zama a ba zan ci abinci sai da wannan kurkutun inda na ga annabi na ci to da su a gurin su har abu ba haci sai abinda manzon Allah ya ci suke yi Imam Malik ya ce to ga Sayyidina Hassan dan Sayyidina Aliyu da Abdullahi ibn Abbas da Ibn Jabir dukkan sharifai ne dukkan su jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam atau Salma sun zo gurin Salma da aluha wanda ita wannan Salma din bararriye manzon Allah ce sai suka tambaye ta anta sana alahum ta'aman cewa kai musu abinci mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wanda ta san annabi yana so yau wato yau shi za ta ci irin abincin da annabi ke so shi za a yi musu a lokacin da aka yi wannan annabi ya yi kaura da sai da na hasan da sai da abdullahi bin abbas da kuma abdullahi bin ja'far ja'far yana bin alibi yayin sai na alibi sadaka ɗansa ne wannan suka zo ko aka baka musu wannan abincin aka sace so wata ce ta ce yayin nan ba za ku so shi ba wannan abin da annabi ke so suka ce mu shi muke so shi ke nan kuma ta ai gari ne ake haɗa shi da a ɗan tafasa shi sai a samu mai da ɗan kayan yaji sai a haɗa eh wani malami ne to ai wannan kamar yayi kamar dan malami kenan ko so
wa kana zun umara Abdullahi dan Umar ya kasance yalbasun ni ana yana sanya takalmi wanda yake san batse wa yasbuku bi sannan kuma yana nuna wato geman ya sabi sufra da kuduji wani yalo
idra annabi sallallahu saboda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana aiwatar da haka wa minha yana daga cikin alamar soyayyar manzon Allah budu man abghada Allah shine kiyayya ga wanda ya saba wa wa Allah rasulahu kuma ya zama yana kin manzon Allah da kuma gaba da wanda ya gaba da shi wa mujanabatu man khalafa da nisanta wanda ya saba sunnar annabi ya kuma yi kirkire a cikin addinin wa Allah istiqalu kull adrin sannan kuma mutum ya dinga jin nauyin kowane irin lamari yukhalifu shari'a wanda ya saba shari'ar manzon Allah قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهؤلاء kaga wayannan sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama قد قتلوا أهل sun karkace masoyansu a gurin yaki ba ruwan su zancen aboki ko dan uwa ko waye sam sam kisa ne kawai in dai ba kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatalu abahum sannan kuma sun yaki iyayensu kamar Abu Ubaida dan Jarrah Abu Ubaida yana gurin yaki sai ya ga babansa shi na ɗaya bangaren sai kauce eh can kuma sai ga ashe baban nasa ya annabi ke haji nan dan sai dai sare kan kuma eh ya kawo manzon Allah hadiya eh وأبناء kuma sun yaƙi iyayensu kamar man sai na abubakar kenan da ɗansa abu abdurrahman bin abdurrahman bin abubakar a lokacin bai musulunta ba eh ya ganshi eh, wato sai sai sai ki fita yana cewa zai fito a cikin ku shi abdurrahman din ba sai sai na abubakar ya fita sai mun ba sai a mace ina bin suka yi abubakar yadda mu daɗi da ranka ya sai sai na abubakar dawo eh mun ba sai sai na abubakar ya dawo annabi ta sa baka san matsayin ka a wuri na kamar ji da gani bane eh mm.
في مرضاته a cikin yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال له عبد الله بن عبد الله Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salulun ya faɗa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin kenan eh ba ba ba ba uban ba uban ne munafiki amma dan sahabi ne dan sa
لو شئت yake wallahi ya rasulullahi in ka so لأتيتك sai in بها kawo ma kan babana yana nufin babansa ومنها ya riga alamar san manzon Allah shine mutum ya so alqur'ani التي أتاك wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gode shi وهدى به ya kuma shiryar da shi واهتدى sannan kuma ya nemi shirya da shi وتخلف ya kuma ɗabi'antu da shi حتى قالت عائشة رضي الله hasin da na عنها Aisha Allah ya kare da gare ta ta faɗa كان خلقه ta ce halayen manzon Allah shine alqur'ani وحبه ko للقرآن soyayyar manzon Allah da alqur'ani shine yawan karanta shi da yin aiki da shi وتفوق da neman fahimta ta sa ويحب سنته sannan kuma ya so sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويجب عنده sannan ya tsaya wajen iyakokin Allah قال Sa'adu dan Abdullahi bin Sabiyu ya faɗa
علامة حب alamar san Allah حب shine san alqur'ani وعلامة حب القرآن alamar san alqur'ani shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وعلامة حب kuma alamar san annabi sallallahu alaihi wasallama حب السنة shine san sunna ta sa وعلامة حب السنة alamar san sunnar annabi حب الآخرة shine san lahira وعلامة حب الآخرة alamar san lahira shine kin duniya وعلامة حب alamar kin duniya ألا يدخر منها shine kada mutum ya zama ya ajiye wani abu a cikin duniya din sai abin da ya zama to guzuri wa bulatan da isuwa zuwa lahira Abdullahi dan Mas'udin ya mana kada mutum ya tambayi wani ce wai Qur'ani an san manzo Allah a ya tambayi Qur'ani eh illa alqur'ani sai alqur'ani wa in kana yuhibbu alqur'ani idan ya zama sai san alqur'ani wa huwa yuhibbu lalle yana san Allah kuma wa rasulahu yana san manzon Allah wa min alamati hubbihi للنبي صلى الله عليه وسلم yana daga cikin alamomin son sa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutum ya dinga tausayawa wa salumman manzon Allah sannan ya dinga yin nasiha gare su sannan ya dinga kai kawo a cikin masalahar mutanen mutane masoya a wato al'umman manzon Allah da dauke cutarwa gare su kama kana sallallahu alaihi wasallama bil irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata wato mai jin kai ne mai rahama ga mu'minai wa min alawati tamami ma faki idan wato daga cikin alamomin cikar soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuhudu mudda'iha fi shine ya game da wasu soyayyar nan ina gudun duniya isaru wal kuma ga ya zabi talauci wa kitabuhu ya sibantu da shi wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam li azizan mm al-qudri to wannan cikar alamar cikar soyayyar manzon Allah kenan eh dama can bayan an faɗa a hadisin ceto ko annabi ya ce zai shiga aljanna wa ma'i fuqara wa mu'minina zan shiga da ni da fakiran mu'minai aka ce to gashi ana gudun talauci kuma gashi su ne farkon shiga aljanna ko sannan kuma gashi nan alamar cika soyayya manzon Allah shine mutum ya zaɓi talauci akan wadata to eh innal faqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abi abi sa'id da yake hakika talauci ila man yuhibbu zuwa wanda yake so na daga cikin ku asra'u min shine mai gaggawa fiye da ruwan guje wanda yake sakkowa daga saman kwari koko daga dutse zuwa kasan dutsen wa fi hadith abdullah ya bu a cikin hadisin nan Abdullahi dan mugaffalin qala rajulun lil wani mutum ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah inni uhibbuka hakika ni ina son ka qala sai manzon Allah ya ce kai dai duba abin da kake faɗa qala wallahi inni sai ce wallahi ya rasulullahi hakika ni ina son ka ai ba za ka amsa uku qala sai manzon Allah ya ce da shi in kunta tuhibbuni in dai kana so na da gaske fa'idda lil faqri kitfafa to ka tanadi lifiti ga talauci thumma zakara sannan sai ya ambaci muqatarnin hadisin Abi Sa'id da ma'ana ta sa fasalun mm to yanzu ya zabi kenan mu dai gashi muna mu dai gashi muna son wadata ba shakka to kuma ga yanayi ga yadda aka faɗa to muna roƙon Allah Allah ya ba mu da zamu iya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kuma wadata ta zuci albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin fasalun fasali kenan da ka rabe mana fi ma'anar ma a cikin ma'anar nan na soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hakikan nan tata talafan nasu malamai sun kara wa juna sani a cikin fasara soyayya Allah da kuma soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama kasurat ibaratuhum fassara fassara fassaran su ta yawaitu a cikin wannan nan ka walaysa tarji'u bil haqiqati sannan ba ta dawowa a hakikanin zance nafkira bi ma yanzu a sabanin nan na zan- na magana sai dai cewa ita ikhtilafu sabani ne na halaye qala sufyan Sufiyanu ya faɗa sahabbat yadda kaga soyayya shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka annahu iltafata kai ka ce shi yayi waiwaye ne ya qawli zuwa faɗin Allah ta'ala in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Ayat- ai zuwa ƙarshen aya qala ba'dhu amma tashin malamai suka ce mahabbatur rasul soyayyan manzon Allah shine itiqadi kudirce taimaka masa والذب عن سنتي da kuma wato hani game da abin da zai bata sunna ta sa والانقياد da jawuwa ga sunnar annabi وعبة مخالفة da kuma kwarjin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallama قال بعضهم shafin malamai suka fara suka ce
المحبة soyayya دوام shine dawwama ambato da shi abun so din وقال wasu malaman suka ce إيثار المحبة abin da ake nufi soyayya shine zaɓin wanda ake so وقال wasu بعضهم malaman suka ce المحبة abin da ake nufi soyayya الشوق إلى shine المحبوب.
bege zuwa wanda ake so وقال wasu بعضهم malaman suka ce المحبة ita soyayya مواقعة shine القلب dacewar zuciya مراد da الرب abin da ubangiji yake so يحب ما ya so أحب abin da Allah ya so ويكره ما sannan ya ƙi abin da Allah bai yarda da shi ba وقال آخر Ubangi- wani wani wani daga cikin malamai ya ce المحبة abin da ake nufi da soyayya shi ne karkatar zuciya zuwa wanda ya dace da shi imam alkali ce yau yau wannan fasarori wanda sai gabata din nan ai duka nuni ne zuwa ‘ya'yan itaciya na soyayya ma'ana tun daga maganar farko ta sufiya na sauri domin shi ta yake almahabbatu ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah shine soyayya to imam al kaisi to duk wannan zantuka da aka yi baki daya magana ce ta samara ya yi taciya da soyayya ma'ana sai an samu asali sannan reshe zai amfani to wannan reshen shine biyayya da wannan abun da aka faɗa a baya amma asalin shi ne soyayya ba ba ta hakikanin soyayya ba yace amma kaga hakikanin soyayya shine karkatuwa zuwa abin da ya dace da dan adam sannan wannan dacewa gare shi za ta kasance ko dai dan jin daɗi na sa da raska na sa eh yadda Allah ya halitta dan adam a cikin son sura wanda yake kyawa da sautuka wanda suke kyawawa da abinci da ababen sha wanda suke masu daɗi da kuma makamanta wannan na daga abin da ya zama to ɗabi'a kubutacciya mai karkata ne zuwa gare ta saboda dace wannan ta talau gare shi da kuma wato jin daɗin sa da rikata sa da wannan gaba ta hankali na sa da kuma zuciyarsa da wannan sai zama wasu ma'anoni ne wanda suke baɗinai a ɓoye madaukakiya kamar yadda dai son salihan bayi yake da kuma san malamai da ma'abota kyautayi wanda aka rawaito da gurinsu wanda aka rawaito tarihi kyakkyawa da gurinsu da ayyuka wanda zai kyawawa domin ɗabi'a ta ɗan adam mai karkata ce zuwa soyayya da misalin wayannan har sai wato tasubanci ya kai matuƙa ga wasu mutane yawa wasu tasubanci da kuma wato rakiya daga wasu al'umma zuwa wasu abin da zai bayu zuwa a kore wasu mutanen game da garuruwansu da kuma keta alfarma da kuma wato mutuwan nan tarawuka ko kuma soyayyar nan ta sa zamanto saboda dacewar nan ta sa lahu gare shi na daga jihar nan ta kyautayi gare shi da neman nan ta sa alaji gare shi a shiga an halittu rawuka afsa wanda ya kyauta za zuwa gare ta idan wannan ya tabbata gare ka sai ka yi duba zuwa wannan sauwa baki daya a hakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifa sai ka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro wayannan ma'anoni guda uku wannan da suka cancanci soyayya amma kaga kyawun nan na sura da kuma zahiri da cikan hanna wato halaye kyawawa da baɗini na sa hakika mun tabbatar min hala gaskiyanta gabanin nan cikin abin da ya shuɗe da daga littafi abin da ba zai buƙatu zuwa tsari ba amma kyautayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ni'imar da annabi ya amsa al'umma ta sa to shi ma dai har ila haka yake ya wuce a cikin sabanta wanda Allah ta'ala ya gare shi na cewa shi mai wato tausayi ne gare su mai kuma wato jin kai ne gare su da kuma tafiyar da su da ya yi wacce faka ci yi a rayyar su yin salayin gare su wacce ƙadin biyi minan nari da kuma tsayar da su da aka yi minan nari ga wuta saboda shi wa annahu bil mu'minina ra'ufur sannan kuma cewa shi mai jin kai ne mai rahama ga mu'minai wa rahmatun sannan kuma shi rahama ne ga talikai mai yin bishara ne gare su mai gargadi ne gare su mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah yana kuma karanta ayoyin Allah alaihim gare su yana karanta su yana kuma karanta su alqur'ani da kuma hikima shine hadisai yana kuma koyar da su zuwa tabarki wanda yake madaidaici ko wani irin kyautayi ne wani girman alkadari da kuma wani girman daraja ya da kyautayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi zuwa gaba ɗayan mu'minai wata irin falala ce mafi amfani mai gamewa kuma mafi yawan fa'ida ya da neman nan ta haka a gaba da yan musulmai domin dai manzon Allah shi ne tsarin duk musulmi zuwa samun shari'a kuma shi ne mai tsayar da su daga halaka kuma shi ne mai kiran su zuwa wato alfala'i babban rabo da kuma samun karama a wajen ubangiji sannan wato shi ne dai tsanin su zuwa ga ubangijin su shi ne mai ceton su shi ne mai yin gare su shi ne mai shaida lahun gare su shi ne mai wajabta musu albaka wanzuwa a da'ima wadda huwamiya da ni'ima wadda ke asarma da wadda yake fitar ya bayyana gare ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cancanci soyayya ta haƙiƙa a shari'a da abin da gabatar da shi na gani sai wanda suke yin gadattu da kuma al'ada da kuma wato halitta ta sa daga abin da muka ambata ta hanifan ɗazu saboda ya kware ya ya kware na insani kyautayi gare su da kuma kyautata wanda ya yi gaba ɗaya to idan mutum ya kasance yana son wanda ya masa baiwa a duniya ta sau ɗaya ko ko sau biyu ya masa wani abin alheri ko ko a'a mutum yana son wanda ya tsere da shi daga wata halaka ko ko wata cutarwa abin da cuci wannan bai hada ita wadda ta zamanto yankakkiya wato wato muddar cutar wannan kaɗan ne nan yana so ya tabbatar mana da yadda manzon Allah ya fi cancantuwa a yi soyayya zuwa gare shi domin duk lokacin da aka ce mutum yau yana cikin wani tashin hankali sai Allah ya turo wani bawa daga cikin bayansa sai ya zo ya tsayamar da kai daga wannan tashin hankalin misali a ce mutum ya je asibiti baya da za a yi an ce a je a nemo kuɗi dubu ɗari kaza ba an rasa yadda za a yi sai wani bawan Allah sai ya zo ya biya wannan kuɗin aiki aka yi to wannan ya tserar da shi daga wannan tashin hankalin ba shakka har ya mutu yana ganin girman wannan bawan Allah to so yaya kuma ga shugaban halitta wanda shine sababin tsiran mu a wajen Allah wanda wannan kuma mara lafiyar saura kaɗan ma ya mutu eh bayan ya warke yanzu ai mutu da nan ko kuma ana nan za ta fi to wannan ko wanda ya manna rabo na har abada na manzo Allah mun san mun zo musulmai mun yi kalmar shahada mun mutu muna musulmai mun shiga aljanna ba ranar fitowa to kaga wannan shine aula da ai soyayya zuwa gare shi amin yace wanda duk ya ba shi kyautar ya masa baiwar abin da ba zai kare ba na daga nima ya kuma kiyaye shi abin da ba zai kare ba na daga azabar jahima ai ya mutu ya da shi ya tantanta da so shi to idan an kamance ana son mutum a ɗabi'a tana son mutum wato sarki saboda kyakkyawan tarihi na sa ko ko wani alƙali saboda abin da ake rawaitowa daga daidaituwar tafarki na sa ko kuma wani mai warera mai wa'azi wanda yake mai nisan gida saboda abin da ake nuni zuwa gare shi na daga ilimin sa ko kuma girman tadodin nan nasa wanda ya tara wa'annan tadoji a sagayen nan na martaba nan na fika shi ya cancanta da soyayya shi ya cancanta da karkata zuwa gare shi ga shi tuwa sai na aliyu Allah ya kare da gare shi ya faɗa a cikin subannanta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ga manzon Allah barabuwa ha ba wuce farjin gare shi wanda ya shuɗanyi manzon Allah a wajen sani zai so manzon Allah kuma mun ambata daga tashin sahabbai cewa akwai wani mai suna saubanu baya iya kauda kan kauda kansa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin soyayya cikin annabi fasali ke da kare bai mana a cikin wajabtin karɓar nasihar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya faɗa الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم قال آل التوحيد malaman tafsiri sun faɗa إذا نسوا لله da Allah ya ce idza nasahu lillahi wa rasulihi din nan إذا shi ne ma كانوا nasa in sun zamanto masu tsantsancewa gare shi مسلمين suna masu miƙa wuya a sirri da kuma fili حدثنا الفقيه أبو الوليد albaqiyu abul walidu hisham dan ahmad al-waqashi ya zantan mana shi da karatu na da ne a gunsa malami na ne قال حدثنا حسين بن shi kuma yace hussein dan muhammad ne mana hadisi قال حدثنا عيسو بن عبد الله yace yusuf dan abdullahi ya zantan mana قال حدثنا ابن عبد yace ibn abdul mumin ne mana hadisi قال حدثنا ابو بكر السماء abubakar mai sai dabino ne mana hadisi قال حدثنا ابو yace abu dawud sahibu sunan ya zantan mana قال حدثنا احمد بن يونس yace ahmad dan yunusa ya mana hadisi قال حدثنا زهير shi kuma yace zuhairu ya zantan mana قال حدثنا سهيل بن yace zuhairu dan abin salihin ne mana hadisi shi kuma daga malam adawu dan yazida عن جميل shi kuma daga tamimin dari قال قال رسول الله صلى الله عليه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ان الدين نسيها hakika addini nasiha ne ان الدين نسيها hakika addini nasiha ne ان الدين نسيها hakika addini nasiha ne قالوا sai suka ce to nasiha ne gawa ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce nasiha ne ga Allah nasiha ne ga littafin Allah nasiha ne ga littafin manzon manzon- manzon Allah وأئمة المسلمين nasiha ne ga jagororin musulmai وعامة nasiha ne ga ammawa ga magarin mutane قال أئمة أئمتنا Mm.
الناصحة لله To, jagororin mu suka ce annasiya su lillahi nasiya ga Allah, ولرسوله kuma nasiya ga manzon Allah, وأئمة kuma المسلمين nasiya ga jagororin musulmai da kuma gawarin mutane wannan wajiba ce.
قال الإمام أبو سليمان البزي Al-Imam Abu Sulaiman al-Busti haddabi kenan ya faɗa النصيحة yadda ita nasiha كلمة kalma ce يعبر بها عن wadda ake fassara da ita a wata wata jumla ta nufin alkhairi لمنسوخها ga wanda dai aka yi nasiha nan gare shi وليس يمكن أن يعبر عنها ba zai yi a fassara da ita da wata kalma guda ɗaya ba وحشرها wannan na zai ke- kewaye ta ومعناها amma ma'ana ta a cikin lugar larabci shi ne tsantsancewa zai da tsakani da Allah من قوله na daga waɗannan nasu نفات الأسلام na tace zuma إذا خلصته idan na idan ya fitar da shi daga cikin kaki na sa قال أبو بكر أبي إسحاق abubakar dan abi ishaq al-affafu ya faɗa النسوء في yace الشيء yace an ce nasiha shine aiwatar da abu الذي فيه wannan da akwai gyara cikin sa da akwai dacewa cikin sa مأخوذ abun riko ne daga annusahi وهو الخير wanda shine zare wannan da ake dinke tufafi da shi وقال أبو إسحاق الزجاج abu ishaq az-zajjaj ya faɗi katarnin wannan ونسيات الله تعالى kaga nasiyar Allah ta'ala shine ingancin nan na kudiri da hu gare shi da wadaniya kada ta ubangiji da sibanta shi da abin da yake ahalinsa da zarkace shi a fita abin da bai halatta ga yake ba da kwaɗayi a cikin soyayyar nan tasa da nesan da nesantuwa a fita saba masa da kuma yin ilashi a cikin bautawa Allah wannan nasiha ga Allah kenan amma nasiha ga littafin Allah shine mutum ya yi imani da shi sannan mutum ya yi aiki da abin da ke cikin littafin da kuma kyautata wato karanta shi da kuma wato jin tsoron Allah na inda wunan gare shi da kuma girmamawa ga Ani akwai ɗaukar su cikin alwala eh wannan umarni ne na Allah kuma umarni ne na manzon Allah eh Allah ya ce la yamassu illa mutahharuna eh kada wanda ya shafa alqur'ani sai wanda yake mai tsarki eh labari ne amma ma'anarsa umarni ne eh kada wanda ya shafa alqur'ani sai mai tsarki yawa sannan kuma hadisi ya tabbata a annabi ya rubuta zuwa ga Amr dan Hazmi Allah ya masa alqur'ana illa dahirun kada wanda ya shafa alqur'ani sai mai tsarki shi sa ba a ɗaukan alƙur'ani sai an yi alwala yawwa baya halatta in ka kada shi qur'ani wanda baka da alwala to izu biyar ne ko izu goma ko izu biyu to wannan ayi ɗaukan ka babu alwala amma shi ma sai da tsarki yawwa da tsarki alwala ce babu to sai a ɗauki wanda bai kai da sutun ba yawwa amma in ya kai da sutun to sai an yi alwala yawwa sannan kuma wancan wanda za a iya ɗauka izu biyun nan sai mutum ya tabbata yana da tsarki yawwa kada mutum mai haila mace mai haila da qur'ani ko da ido ɗaya ne ko takarda ɗaya ce kada namiji mai janaba ya rike qur'ani ko da takarda ɗaya ce yawwa domin wa'idan duka sun ba masu tsarki bane ba Allah ya faɗa a cikin mai haila wa yasa Allah kallon mahidi kulhu azab fa atazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tadahharna fa tunna min hasa kaga Allah ka tabbata ma da ba bai tsarki bace ta domin ya ce hatta yadhurna har sai sun yi tsarki fa idza tadahharna in ta yi tsarki ashe wannan lokacin ba bai tsarki bace ba to saboda haka ba a taba alqur'ani sai yi tsarki da yawa ana samun irin makarantu sababbi na islamiyoyi suna sa yara su dinga ɗaukar alƙur'ani cikin janaba cikin haila saboda in zamani sun ba su fatawa eh an tambayi albani wai ya ce ai ba komai sai a ɗauka da mai haila da mai janaba da su ɗauka saboda ne sai ce na ɗauka masa ce li qauli llahi ta'ala ko li qauli sallallahu alaihi wasallam sai ce ai kawai lil baratu asaliya saboda ai bawa ai shi dan adam wai tsarka ne kawai ba ta magana ah tsarka ne amma Allah ya gaya mana cewa mace mai haila ba mai tsarki bace ba saraka wannan kuskure ne kuma wannan shine ya tabbatar mana cewa masu wannan aqida ba sa kan tafarkin sahabban manzon Allah domin hadisai sun zo ba za su irgu ba dara kudin ya kawo a cikin sunan nasa malamai da yawa sun kawo cewa a wato Abdullahi bin Umar Allah ya da shi wato wato ya ce ba a daukan alqur'ani sai an yi alwala ya tabbata a cikin hadisi na Salman al-Farisi wata rana ya zo wani guri sai suka ce Allah Salman ya awala mana za mu tambaye ka wata ayar Qur'ani ka fassara mana sai ce a to ai ni ba Qur'anin nan ba ku ne la ya masu illa mata haruna ku za ku san Qur'anin ku tambaye ni ni kuma amsa zan ba ku kai to da ka ba sai na taba Qur'ani ba sai na taba shi ba zan ba ku amsa to da ka ba sai na aura ba kaga da kansa ya tabbatar da cewa sai an yi aura ke dauka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa akwai sa'ad ibn abi waqas yana da mai suna abu wannan cikin ya ba cikin wada mali da sauran tafai cewa a wata rana ya ba wa ɗansa Qur'ani suna tafi tare da shi so da yadda Qur'anin nan suna tafiya sai ga dan nasa ya sa hannu a wanda yayi susa sai ke cewa da shi da Allah ta masista zakaraka ka sha baka ranka sai eh sai ka Qur'anin nan je ka sake aula ka zo ka fa to yanzu a ce sahabban annabi su a gurin su sai an yi aula za ka Qur'ani sai kuma a yanzu zamanin mu saboda mu ne masu tsarki wannan ya kamata bare mu hankali ne wannan sannan har ila yau nana Aisha Allah ya ita ya tabbata a cikin hadisi asali nata cewa idan tana haiba tana kiran wani yaranta idan ka bude mata Qur'ani domin da manwa waza mata maliku wa an ce wa qira'atuha ja'ibatun karatun mutum mai haila tana haila halal ne sai karatu amma ta ba ba ba za ta yi ba saboda haka ta kirawo wannan yaran nata ina bude mata tana karantawa ina bude mata tana karantawa saboda haka baya yiwa a a dauki wata rana sai na Umar Allah ya shi ya zo shi ma cikin wadda yana cikin yin karatun Qur'ani hadda yana karanta yana karantawa sai ba wani kama shi sai ya dauki sai ya shiga ban daki ya kama ruwa to a kama ruwan da zai yi sai ga wani yaron sa mai suna Irafa sai ebo ruwa kuma na aura sai ka masa sai ta wannan fa sai ta na karatu kana karatun Qur'ani shi ne na kama kai aura sai ta ai ba Qur'ani nan ta ba ba Qur'ani nan da kanke yi wannan dai na nuna mana cewa aikin sahabban manzon Allah sai an yi alwala ake taba alqur'ani kuma abin mamaki su wayannan yan izala har ibnu taymiya da kansa a cikin majmu'ul fatawa da aka yi mata tambaya game da taba alqur'ani a cikin rashin alwala ko wani ta baya halatta a taɓa Qur'ani ta hanyar alwala yace ko saboda me Allah ya ce la ya masu illa mutahharuna annabi ya rubuta zuwa ga amr dan hazan cewa Allah ya masu alqur'ani illa dahirun yace kuma wannan magana shine maganar Maliku Shafi'i Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa to kuma sannan kawai sai a zamanin yanzu da sana cewa su suna da wani shehu Islami to shi shehu Islami da kansa ya faɗa ya ce ba a yi amma kawai abu a sa yara su lalace yaro tun yana karami ya taɓa Qur'ani bai ga girman alqur'ani ba a ransa bayan mu abinda muka sani an shiga mana tun muna matsayin ana faɗa mana cewa halari gashin ya an faɗa cewa idan aka taɓa alƙur'ani zunubi baya faɗuwa ko yaro ya ɗan mai zunubi taɓa alƙur'ani to akwai zunubi ta ka ce wal ismu ala munawilihi lahu zunubin yana kan wanda ya bashi alƙur'ani ba wai sai ka ɗauko ba ka ba yaro ba a ka san yaron nan yana taɓa tafi ya san iyakacin tsayin sa guri ka ba to kaka bi Qur'ani a gurin sai ka sa Qur'ani can sama inda ba zai hannun sa ba zai kawo ba so da wannan shine kaida saboda ka za ga yara a makarantu na islamiyya da an zo an taba yarinya ta fara aljanu sai ga shike sun hali saboda ne saboda ana ta yin wannan abun ana taba alqur'ani cikin wannan yanayi Allah kai mana magani a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato girmamawa gare shi da neman fahimta ta sa da kuma neman fikihu a cikin wato shi alqur'ani da kuma kariya gare shi daga tawilin nan na wato masu zurfafawa da su kan nan na kangararru to ita kuma nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gaggatawa da annabta ta sa da kuma ba da wato biyayya lahu gare shi a cikin abin da ya umarni da shi da abin da ya hani gare shi Abu Suleiman al-Hadabi ne faɗi wannan Abubakar Ahmad dan Umar ya faɗa yace muwazaratu da kuma taimaka masa da kiyaye shi hayyan a lokacin da manzala yake wato wannan duniya tamu da lokacin da manzala ya kaura da kuma wato raya sunnar manzon Allah shine neman karatun hadisin da kuma wato karewa an hagare ta da yada ta ba da sukanta ba ba da dawar cewa an yi kare rai an yi wani abu ba sai ka rasa masu irin wannan akidar ne manufarsa ne shi sa wuce annaba wato bai samu riba kenan a cikin al'amuransa duk annabawan da suka wuce kowane annabi ya zo ya ja jama'arsa bayan annabi yana gaya mana yana mana bishara cewa babban abin da nake so shine na zama tuna ba kowane annabi jama'a na zama tuna ba kowane annabi jama'a kuma a hajjin ban kwana annabi ya shaida yace ala ala halban laftu Allah na isa ta aike Allahumma shahad yace sabai na isa ta aike Allah ya ce na isa muku na isar Allahumma shahad Allah ka shaida cewa na isa musu to kuma sannan duk da kiwon na abun sai kuma ba ce wai a'a ai wayanda suke imani a cikin su yan kadan ne kaza kaza kaza to zaka an rawaito abin da ba gaskiya ba kuma duk ba gano ba bisa dogon lokaci sai yanzu a gano za mu karanta nan a gaba alƙali ne zai faɗa daga alamun da ake gane wani yayi ridda ya ba addini shine ce duk mutane suna kan fata shi ya gano duk gaskiya to nan ya ba addini baki daya eh wannan ijma'in malamai ne kan cewa wannan mutum yayi ridda Allah ya kiyaye da ɗabi'antuwa da halayen manzon Allah wanda suke masu girma da lafin manzon Allah wanda suke kyawawa abu ibrahim ya faɗa wanda shi ne shaku tujibiyu ya ce kaga da siyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne gaggatawa da abin da annabi ya zo da shi da kuma ciyayuwa da sunna ta sa da ya haɗin sunna ta sa da kwadatarwa a kai nata da kira zuwa ga Allah da kira zuwa ga littafin Allah da kira zuwa ga manzon Allah da kuma kira zuwa gare ta da kuma yin aiki da ita ila yau Ahmadu dan Muhammadin ya faɗa wato shine Ahmadu dan Muhammad dan Hanbalin Ahmad dan Hanbalin domin kawai shi Hanbalin fa kakansa ne amma kawai ya shahar kawai shi na ce a wadan hanbali shi kenan ahmadu bin muhammad bin hanbali ne yana da cikin abin da aka farlanta wa zukata shine su kudurce wato nasiya ga annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar al-ajuri ya faɗa da wani na sa ya ce kaga nasiya ga annabi yana hukunta nusoyi guda biyu akwai nasiya ɗaya a cikin rayuwar manzon Allah da kuma ɗaya nasiyar bayan ƙaura ta sa idan a cikin rayuwarsa ne shi ne nasiyar nan ta sabon nan nasa gare shi da taimako da kiyayewa an gare shi da kuma gaba da wanda ya gaba da manzon Allah kuma sun yi kuwa sabon manzon Allah sun yi domin ba ruwansa zancen kai baba ne ba ruwansa zancen kai ɗaya ne ko kai ɗan uwa ne ba ruwansu musaba dan umar sabon manzon Allah wanda a cikin babansa mai dukiya ce mijinta ya mutu ya ba masa dukiya mai yawa to za ka an ce a cikin makka ba ɗan gata irin musa'ab da ƴan uwansa to shikenan musa'abu musulunci shiga zuciyarsa tun da ya shiga shikenan ya sallama da iyayen ya yi sun sa je gagar sai dawo zan manzon Allah saboda karbar da annabi ya masa ma annabi shi ya tura Madina ya je koyi addini kafin manzon Allah ya zo to lokacin da aka zo yakin Badar musa'abu akwai dan akwai akwai dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya sai Abdurrahman na Auf sai kama shi a cikin rikitattu musabi na gan sai yawwa abdurrahman ka rike wannan mutumin da kyau domin babu sa bai kuɗi ce za mu samu kuɗi a gurin ta sai ta musabi sai ta gaya wa haka ina dan uwanka sai ta ha na da kenan ita ai wannan wanda yake kishi dan uwana amma ban da alaka da kai kwata kwata kwata kwata ba ruwan ba ruwan da wannan da yake kishi dan uwana to haka sabon manzon Allah eh ba ruwan sadaka sun yi gaba da wanda ya gaba da manzon Allah sannan sun yi ji sun yi biyayya ga annabi da kuma wato ba da rawuka da dukiyoyi duna huku ma bayan manzon Allah mana zan taimaki manzon Allah ai ba mu ce ba mu jima da wucewar yakin mu ta bako lokacin da manzon Allah yake da abar fito Abdullahi dan Rawaha fito kai ma zai da fito duk kowa ya sallama da iyalansa wakiya sai a lahira kuma kowa ya taho da cikin dadin rai suka tafi kuma kusan ba za su dawo ba to kai wani irin wani irin wani irin biyayya za a samu a shi za ka ga shi da zama karanta abu su yana cewa mara aiki a haban a hadan yuhibbu a hadan ka hudbi a hajji muhammadu muhammadan ita ban taba ganin wani na san wani irin yadda sabon manzo Allah ke san manzon Allah Allah ya ba mu albarkacin su eh sauraron munanan zantuka irin wanda ake sa a wannan zamani Allah ka kiyaye kunnuwan albarkacin manzon Allah masu yi Allah ya shirye su in ba za su yi Allah ya nisan tawo da su baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كما قال الله تعالى إيه الله تعالى يفدا رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه هاي وغنسان آية وقال وينصرون الله ورسوله أي كرم ودى الله يكيوم صحابة من الله من ياكي جرم إتوانا آية نعم آية لا تسمي من المؤمنين رجال مؤمنين أي جمعين جمع مؤمنين هو amma idan ka tambaye shi a larabciya ne ya ne ramin zagi ta zai maka jam'i ne na muzakkari sani jam'u muzakkar sani to tana ce jam'u muzakkar ai namiji ake magana amma sai Allah ya ƙara cewa min almu'minina a cikin wa'annan mazan rijalin akwai wasu maza wato a cikin mazan na musamman ne eh shine min almu'minina rijalun sadaqa ma ahadullah alayhi wa minhum man qadinahu wa minhum man yantabir wa ma badalu tabdila to yanzu Allah ya ce wa ma badalu tafsira wani kuma daga baya zai ce masan sanda to Allah kamar magani mm amin wa qala Allah ta'ala ya fada wa yansuruna Allah wa rasulahu kai zuwa karshen aya amma nasihatul muslimin amma ta da nasihar musulmai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wafati na sa shine wato lazumta jin nauyin sa da kuma girmama shi da kuma wato tsananin soyayya gare shi da kuma dagewa a sa neman sunna ta sa da kuma neman fikihu a cikin shari'a ta sa da soyayya nan na alim gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato sahabbansa da kuma nisanta wanda ya ki gabarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko ya kawo da kai gabarin ta da kuma wato kiyayya gare shi da kuma kautar da mutane gare shi a ce kar ku yadda ku buwa ne yawwa wannan yanzu duk yana cikin abin da ake nema ga mutum da kuma tausayi a al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin bincike a sanin halayen manzon Allah da tarihin manzon Allah da ladubban annabi da yin hakuri a bisa haka a bisa abin da shi wannan malami abubakar al'adari ya faɗa ce wannan nasiha ta zama ɗaya daga cikin wato ‘ya'yan itaciya na soyayya kuma alama ce daga alamomin soyayya irin da yadda ba gabatar da shi a baya al'imam abu da kasim al'ushairi ya kai to cewa amur ɗallai su ɗaya daga cikin sarakunan nan na kurasana kuma shugaba wani mashahuri daga cikin ‘yan tawaye. Eh, ai su ‘yan tawaye mama a wajen Allah mama su ne ko? Eh, so da su ne wato firkatun halar ta imam ko kamar da dauli kamar a cikin sani ko? Cewar su ma'abota ne firka ce da sun saba wa shugabanni abin da suka ga dama suke yi su ne ‘yan tawaye to su ne hawar jawa asalin hawar jawa ke nan. Kaga wannan a wajen Allah masu laifi ne. To amma bari a ji wani abu da ya yi Allah iya shi masa.
ru'iya fil nawmi ganin su aka yi a cikin mafarki sai aka ce da shi kai ko me Allah ya yi maka ya Allah ya yi da kai sai ce Allah ya mun gafara eh shi wannan dan tawaye ya ce Allah ya mun gafara sai aka ce kai ko me kai wa Allah Allah ya ma gafara sai yake cewa yace wata rana na hau tsoro ko wani dutse sai sun kayi amfanin dina rindina ta sai ga ayarin kawai duk waɗannan yaran sai baki daya ga su da kwalkwai da sanda kayan yaƙi sauran to sai wannan yawan nasu ya ƙayatar da ni sai kawai ne buri a raina anni hadartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ina ma da nake da wannan tanadi na halarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa antuhu na taimaki manzon Allah a Badar in taimake shi a Uhud in taimake shi a sauran yakukunan sa na taimaka wa manzon Allah eh sai Allah ya gode min wannan abin da zai sai ya gafarta mu to amma girman manzon Allah kenan a gurin Allah wannan fa jiye a ransa ina ma da haka ta faru duk sai Allah ya kauda kai game da wancan duk sabon da yake ji sai aka maka ba amma ka ga nasiha ga jagororin musulmai shi ne wannan biyayyar nasu a cikin bin gaskiya da kuma taimakawa jagororin a cikin a cikin gaskiya da yi musu umarni da gaskiyar da tunasantar da su gaskiya a zai kyawun fuska da farkar da su abubuwan da suka zama sun rauka daga barinsa ko ku abin da aka ɓoye musu na daga al'amuran musulmai da kuma barin fito na fito alayhim gare su da barin sunan mutane da ɓata zukatansu alayhim a gare su amma ita da siya ga gama garin musulmai shi ne shiryar da su da zuwa masalahar nan tasu da kuma wasu taimaka musu a cikin lamarin addinin su da kuma duniyar su da magana wal fili da aiki da barkar da rafkanan ne cikin su da kuma nunawa wanda bai sani ba a cikin su da yin garan baki ga mabukaci a cikin su da sirce al'awuran nan tasu da an gije wato tushen an gare su da kuma janyo amfani zuwa gare su babi na uku a cikin girin walawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wajabtun jin nauyi na sa da biyayya gare shi Allah ta'ala ya faɗa
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وقال ويجد ورجل ذلك يا ودا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال ubangiji malamin sarki ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi karanta ayoyi guda uku wa qala ta'ala ubangiji malamin sarki ya faɗa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad'a بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أوجب الله تعالى تعذيره ubangiji mana wajen sarki ya wajen su jin nauyin manzon Allah ko kuma wato jin nauyi na sa ya kuma ladan su ke karrama shi da girmama shi malamun abbas Abdullahi bin Abbas ya faɗa azruhu da Allah ya ce azuru din nan ma'anar ku girmama shi malam mubarrid ya faɗa yace to azuru ma'ana ta sa shine ku kai mutuka wajen girmama manzon Allah malam Abbas ya faɗa shine ku taimaki manzon Allah malam tabari ya faɗa ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta ku azbizu da zaira guda biyu wannan kuma daga buwaya ne ubangiji ya ana ai gabatu gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magana da yi wanda yake mummuna kana ce za a riga manzon Allah zance amsama da nuna Abdullahi bin Abbas da wani sa wannan shine zabin nan na malam Salabu Salu dan Abdullahi bin Sariyu ya fada Kar ku faɗa gabanin ya faɗa, idan ko ya faɗa, to ku yi sauraro gare shi, kuma ku yi kawai. Sannan an hana sabon manzon Allah kasu gabatu, kasu yi gaggawa, da zartar da wani lamari, can gabanin manzon Allah ya hukunci a cikinsa. Kada kuma su birin kinta, kada su birin kinta da wani abu, na ga wannan ka, a yaƙi ne, ko ko wani nasa. daga cikin lamarin addinin su sai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada kuma sai ga manzon Allah da shi zuwa wannan ne faɗan haka yake gabatuwa da malam mujahid dan jabaru da bahaku dan muhazim al-qurasani da kuma imam suddi da sufyan al-thawri sannan ya musu wa'azi ya kuma kautar da su saba wannan ranka ubangiji mana bakin sarki yace واتقوا الله إن الله سميع عليم إمام الماوردي yace ku tsoron Allah ma'ana ku tsoron sa a cikin gabatuwa Imam Abu Abdurrahman Sulami ya faɗa ku tsoron Allah a cikin ya da haƙƙi na sa da tozartar da alfarma ta sa domin dai Allah ya ji ne game da ku kuma masani da wannan aikin naku sannan Ubangiji ya halittu hausa dawa ga sauti barbujin sautin sa da kuma bayyanawa gare shi da magana kamar yadda wasu shafin suke amba wasu daga murya ga shafi ko kuma suke daga sauti na sa wasu malaman suka ce a irin yadda wasu shafi suke kiran suke kiran juna da sunan su abu muhammadin makiyin ya faɗa ai ma'ana kada ku dinga rigirge da manzon Allah a wajen zance wa tubulidu lahu fil kidali kar ku kawar raga manzon Allah da yin magana wala tunajuhu bismi kar ku kira manzon Allah da sunansa ya abadikum liman yadda kuke kiran shafin ku da shafi walakin sai da shanin da lamarin ku kira ma shi kuma dinauyin sa wanadahu bi ashra jima'i sannan ku kira shi kuma bai daukar abin da yake so a kiransa da shi ku ce ya rasulallahi ko ba ya nabiyallahi wannan kama fadin sa ne a cikin ɗaya ayar la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da a cikin tawili guda biyu wannan sa ko yace ma'ana kar ku zance da annabi sallallahu alaihi wasallama fa ce idan kuna neman fahimtar wani al'amarin sannan sai Allah madaukakin sarki ya tsoratar da sahabbansa da cewa aikin su zai rushe in ko suka aiwatar da haka ya kuma kautar da su daga barin wannan wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka a cikin bakin nan na bani tamimin wasu suka ce a wasu su ne wanda suka bi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kira manzon Allah ya rasulullahi saboda manzon Allah sunansa wanda ku ba a faɗa. Suka ce wa hurji ya fito zuwa gare mu. Zammahumullahu ta'ala bi Sai Allah wani wajen sarki ya zarge su bil dal da wauta. Wa tabawun bi an aktharahum la Ya kwanta su da cewa aktharum la yaqiluna. Wa qila nazarat al ayatul ula. Wasu malamai suka ce a ita wannan aya ta sauka ne. Fi mu'awarati muhawaratin kanat bayna Abi Bakr a wata tantace ne daga ban ce tsakanin sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umaru bayna yadayin Nabi sallallahu alaihi wa sallama nan gaba ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama waqtilatin jara bainahuma dan wani sabawa da ya faru tsakanin su hatta tafa'at aswatuhuma hatta da sautin sai zama ya dauka wakila nazalat fi thabit bayt amma sai Allah ya fitar da ayoyin nan wala tarfu aswatukum fawqa sautin nabi wala tajaru lahu bil qawli kazari ba zakun da bazan anta wada amalukum anta ta zuruna kuma daga baya shikenan sai suka dinga magana a hankali a hankali sai zaman tuma har sai mun lalace musu me kuka ce ne eh sai Allah ya kuma saukar da aya ya yi su innal ladina yaquduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim wasu malamai sun a ta sauka ne a cikin sabitu dan kaisu dan shamma wani wato hadibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a cikin alma alfarati ce ne nan tawani tamimi wa kana fi udnayhi samamu to ya kasance akwai dan kurumta a cikin kunnansa to shi galibin wanda yake eh galibin wanda yake wannan yanayi za ga yana magana baya yi hankali eh ai ko yanzu sun yi sa irin wannan abu akwai ne na iyakar tsakin sa ko menene to idan ya tashi eh in mutum ya tashi kun ne za ga yana magana ba irin yadda saba yi ba eh saboda zai magana da karfi saboda idan akwai kurumta a cikin kunne sai ga mutum yana magana da karfi za ka ce wannan aya kan su sauka eh cewa an ta habada amalukum wa antum la tashuruna to shi yana jin wannan aya
falamma nazara hadhihi al-ayatu yayin da wannan aya ta sauka aqama fi manzilihi sai ya zauna a cikin gidansa wakatiya an yakuna hadida amal sai tsoron kada aikin sai zama ya lalace mata annabi sallallahu alaihi wa sallama eh sannan ya zo manzon Allah amma na an ce a lokacin da haka ta faru koma yayi gida ya zauna ya ta kuka annan bayan kwana biyu da mana tambaya ya ban ga wani ban ga wani ba eh sai ke ce sai aka ce ai ya rasulullahi sabi da yana gida ya ce ai aikinsa ya rushe annabi ce a a gaya masa shi aikinsa bai rushe ba kuma dan aljanna ne shi eh a gaya masa ya zo in je ya ko zo ina zuwa wajen manzo Allah sai annabi ce a ya sabi to amma sarba an ta isha hamidan wa tuqtala shahidan wa tadkhul jannata eh shikenan kuwa sai tabbatar da cewa shahada za a masa eh aka masa shahada kuma bayan faran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka zartar da wasiyarsa bayan ya rasu bayan ya rasu sai da na abubakar ya farki cewa sabisin ya gaya masa akwai dukiya guri kaza da na ajiye ta ba wanda ya sani a je a ɗauko ana bi na bashi ruwa na wani na biya a rafi a ɗauko a biya sa ciki to an ce a musulunci ba taɓa samun wasiyar da aka zartar ta hanyar mafarki ba sai wasiyar wannan bawan Allah wanda Allah ya karrama shi sai ke cewa ya ma'aikin Allah hakika nan tsoron kan da mun so dan halaka na halallahu an najara gashi Allah ya hana mu mu daga murya to shi kuma ai ka sa ana imru'un shi kuma mutum ne wanda yake mai gwarfin murya haka ba na sana al'ada ne ba wai na daga bane fa qala annabi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya kai sabitu yanzu ba ka yadda ka rayu rayuwa mai abu godewa ba sannan ai maka shahada idan ka zo rasuwa sannan ka shiga aljanna sa'idan kana dan aljanna
Fakutira yawon ta yake musu sahara ranar yakin ranar yakin imama ranar lokacin yakin musayin suka zafi idan lokacin da aka zo ya ga an juyawa to da yake a lokacin akwai wato larawa kawai da suka zo kuma suka musulunta kuma suka shiga aka yakin da su to a wannan lokacin sai ga da aka kawo har daga bangaren musulma sai ga ana baya baya sai ta ma haka na kunna da rasulullahi mu a zamanin annabi haka muke yi ba sai ya zo tsakiya sagar sai irani sai shiga ciki sai sa wato ya rufe jikinsa baki ɗaya daga hannunsa sai kafaɗarsa sai ya zama yana tara kawai da takobin hannunsa ya kashe wayan da ya kashe na kafirai su kuma suka mashi hada suka mashi hada a wannan wurin to haka nan ne kabarinsa ana aka bane shi an rawaito cewa sai da na abubakar yayin da ita wannan aya ta sauka sai ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ba zan yi zance da kai ba bayan ta ba sai kamar wato dan uwa wato kamar abokin sirri kuma cewa sai na Umar ya garance yan ya rantar da manzon Allah sai ya rantar da shi kamar abokin sirri ma kana yasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kasance yana ji ba bayan saukai ta wannan aya har sai ya tambaye shi me kace sai Allah ta'ala ya tabbata ta wannan aya cikin sayyidina Abubakar da Umar
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقيل نزل وقوى لما سكت آه ونم آية تاسوكا إن الذين ينادونك من وراء الهجرات إن الذين ينادونك من وراء الهجرات تاسوكا نبات شمبا نتميم با wanda suka kira manzon Allah da sunansa Safwan nan asalin ya rawaito wato daga cikin shubha da su masu gaya wa sabon manzon Allah suke yi a wannan zamani sai da irin wannan aya cewa innal ladina nazuka min wara'i rati aksarum la yaqiluna sai da ga shi Allah yana gaya wa sabon cewa aksarum la yaqiluna sai irin wannan sai daukowa Allah kuma yana da damar da zai zance da annabawansa ma ai ya zance da annaban nasa ma abin da ma yafi haka ko wala washi ku lahabi annabun makalu ya maluna Allah ya ba da labarin annabawa wa tilka husna atina ibrahim ala qawmi narfa'u da man sha'ani da baka kin malin bayan ya gama yake da duk za su shirka da komai na tsaro zuwa shirka to annabawa Allah yake da su to kuma sai ka zo ka auna shi a cikin abin da ba haka ba ai duk wannan magana an yi ta an kare wanda yi ba daidai ba an ce masa yayi ba daidai ba kuma ya ce ya gafarta musu baki daya ya ce kuma yin aljanna ne kuma me na kana bibiya to Allah ka ban mu shiga aljanna Allah ka sa mu shiga aljanna tare da su Allah ya kuma ban mu albarkacin su
Izina dawa radiyo.
Ya wato wani balaraban kawai ya kiraye shi.
Bi sautin lahuja.
Da wani sautin nasa wanda yake mai garji.
Ya aya Ya ce a ya Muhammadu a ya Muhammadu.
Na'am aya Muhammadu.
Na'am.
Fa qulna lahu.
To sai muka ce da shi musu habbai.
Ugudud min sauti.
Malam yi a hankali.
Fa innaka.
Domin da cewa kai Annuhi ta'ala.
an hane ka amsa daga sauti a gaban annabi.
Qala Allah.
Allah ta'ala ya faɗa.
Ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina.
Ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina.
Qala ba'dul mufassirin.
Sashin malaman tafsiri sun faɗa.
Lugatun.
Ita ina kan wata luga ce.
Kanat fil anfal.
wannan da ta rawance a cikin mutanen Madina Ruhu an an haɗe su ne a safadanta saboda girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma jin nauyi na sa domin ma'anar ita wato wato ra'ina na ra'aka yayin mu kiyaye ka za ka haɗe su a safadanta domin dai hukuntar wannan zance a harshen mutanen Madina sai ka ce ba za su kiyaye annabi ba face ya kiyaye su lahun gare su bar dai hakkin annabi shi ne a kiyaye annaba amsa kowane hali wakil wasu malaman suka ce yahudawa sun kasance tana yin girwaye da kamar wanka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ru'una da wauta to sai aka hana musulmai amsa barinta saboda yanke wannan tsanantuwa da kuma hana kamanceceniya da wannan yahudawan a cikin barinta saboda lafazi ya dace وقيل غير هذا wasu malaman sun faɗi wani wannan وصل fasari ke da ka rabe mana في عادة a الصحابة cikin al'adar sabon manzon Allah في تعليمه صلى الله wajen عليه girmama annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama da وتوكيله kuma wato jin nauyi na sa da ɗaukaka shi حدثني القاضي أبو علي السلفي alƙazi abu ali sarbi ya zantar mana وأبو بار da abu barin al'asadi بسماء da sauraron manzanni alaihi ma gare su a cikin wato sauran malaman قالوا suka haɗu suka ce حدثنا أحمد بن عمر Ahmad dan Umar ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma yace Ahmad dan Hassan ya mana hadisi قال حدثنا shi kuma yace Muhammad dan Isa ya mana hadisi قال حدثنا إبراهيم بن shi سفيان kuma yace Ibrahim dan Sufyan ya mana hadisi قال حدثنا yace مسلم Muslim ya mana hadisi قال حدثنا محمد بن yace Muhammad dan Musanna ya mana hadisi وأبو معن da Abu Ma'anin Arraqashi وإسحاق da بن Ishaq dan Mansurin قالوا suka haɗu suka ce حدثنا الذهاب ba haku dan Mukhalladin ya mana hadisi قال حدثنا هيوة بن yace شريح.
ai wata dan Shuraibin ya zantan قال mana حدثني يزيد بن yace علي Yazid dan Abi Habibin ya mana hadisi علي بن da شمال Ibn Shuraib ibn Shu'aib al-Mariyu قال yace حضرنا أمر بن العاص mun halarci amur dan asi فذكر حديثا sai a maki hadisi wanda yake mai tsayi فيه a cikin wannan ruwaya أمر daga amur dan asi din yake cewa وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wallahi babu daya wanda yake fi soyuwa zuwa gare ni sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولا أجل في عيني منه babu wani mai girma a idanu ya tafiye da annabi وما كنت أريد أن أملا عيني منه ban iya wato cika idanu ya da kallon manzon Allah ba جلالا saboda girmamawa gare shi ولو سئلت yace wallahi da ba a tambaye ni in sifanta manzon Allah ba zan iya ba لأني لم أكن أملا عيني منه don ba na iya cika idaniya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama وروى الترمذي imam tirmidhi ya rawaito daga anas dan maliku أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كان يخرج على أصحابه ya ga mance yana fitowa a wata sabban sa من daga mutanen المهاجرين mutanen Makka da suka ja zuwa Madina da mutanen Madinan وهم جلوس suna zaune فيهم أبو بكر a cikin sabon sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru ولا يرفع أحد منهم إليه بصره ba wani mutum a cikin su wanda yake iya daga kansa ya kalli manzon Allah إلا أبو بكر sai وعمر sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru وإنهما domin cewa ku biyun sun kasance suna duba zuwa gare ku وينظر shi ma kuma yana duba zuwa gare su suna yin murmushi ga annabi shi ma annabi yana murmushi gare su eh shi ma dan tsoho madabu Allah ya masa rama ite sun daɗi eh Allah akbar Mhm.
وروى أسامة بن شريك Usama da Sharici ya rawaito yake cewa أتيت النبي nabi sallallahu alaihi wa sallam yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban nan nasa sun kewaye shi fa annama ala ru'usihim wasayr kai ka ce tsuntsu ne akan kawunan su wa fi hadith ya ba cikin hadisi na nasu annabi idan annabi yana magana rajul sai abokan zaman sa kowa ya tsuntsu da kai nasa fa annama ala ru'usihim wasayr kai ka ce tsuntsu ne akan kawunan nasu qala urwatu bin mas'ud Ruwan dan Mas'ud Sakafiyu ya faɗa ina wajjahatu quraish yayin da Qurayshawa suka aiko shi amal qadiya a wannan shekarar nan ta ƙariya ya rasulullahi sallallahu shi ne lokacin Hudaybiya aka aiko shi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ta'zimi ashabi ya kuma ga girman sahabban nan nasa gare shi ya ga abin da ya gani wa anna ulaika dawwabu kuma cewa manzon Allah baya yin alwala lam tadaru wa zu'a ba sai sun gaggauci ruwan alwalan manzon Allah wanda ya rage yamtiluna kai alayhi ka ce ma za su yi kokawa akan ruwan wala yamsuqu wasaqa annabi baya kaki wala yatakhatam nuqamata baya wato baya kaki baya kofar da yawo illa talaqaw face sun tafe ta da tafukan hannayensu sai su mulke fuskokinsu da ita su mulke dukkunansu da ita babu wani gashi da yake saraya minu da gare shi face sun gaggauce ta idan manzon Allah ya musu umarni da wani lamari sai ga suna gaggawa sunan cika umarnin annabi idan annabi yana magana sai kowa ya kasa da sautin sa nan gaba ga annabi ba ta iya kai ba duba zuwa ga manzon Allah saboda girmamawa gare shi yayin da annabi ya dawo wato yayin da shi wannan urwata ya dawo zuwa Qurayshawa sai ce ya ku taron Qurayshawa bari in gaya muku gaskiya na je gurin kisra a mulki na sa na ma je gurin kaisaru a mulkin sa na je habasha wajen najashi a mulki na sa ita hakika ni na rantsa da Allah ban taba ganin wani sarki a cikin mutanensa ba da kai irin yadda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa ya ba cikin wata ruwaya ban taba ganin wani sarki ba da dai mabiyansa suna girmama shi ما يعزم محمدا أصحابه irin yadda naga sabon manzon Allah na girmama annabi وقد رأيت yace bari قوما in gaya muku gaskiya na ga mutanen da لا يسلمونه ba za su miƙa muku Allah ba har abada وعن أنس an karɓo daga Anas dan Maliku لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace hakika na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama والخلاق ga mai aski yana masa aski وأصاب به أصحابه sabon sun kewaye shi وما يريدون Mhm.
أن تقع ba شعرته sa nufin wato ba sa son wani gashi ɗaya ya fadi ƙasa إلا في sai a hannun wannan رجل.
cikin sabon manzon Allah ومن Daga- هذا daga nan ne لما أذنت قريش لعثمان في الطواف yayin da Qurayshawa suka yi wa Sayyidina Usman uzuni ya zo ya dawafi بالبيت a dakin Allah حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم idan yin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika su zuwa gare su a القضية cikin ita wannan qadiya أبا sai ya yadda وقال ما sai ce, كنت لأفعل ce wallahi ba zan yi ba حتى يتوب به رسول الله صلى الله عليه har sai na ga وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafin وفي حديث ya ba a cikin أن hadisin nan da alhatu أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قالوا sun fara ga wani balarabar لأبي kauye يا جني wanda yake mara sani سلوى عمن قدانا به eh suna son tambayar manzo Allah amma suna jin kwarjinin tambayar to sai ba za ka koyo yanzu shi kuma sabo ne sai ka ga tambayar mana manzon Allah ka ce wai da Allah ya ce wato fa minhum man qabala habahu to wai su waye man qabala habahu din nan eh sun ka tambayar manzo Allah amma tun daga wani ya zo nan sabo sai ya tambayar ka Mhm.
وكانوا يهابون sun kasance suna jin kwarjinin manzon Allah suna jin nauyi na sa وسأله sai ba za ka koyo nan ya tambayi annabi sai annabi ya kawo da kai gaba da sa ألا طلحة sai ga Talhatu dan Ubaidillahi ya fi- ya ya ya bullo قال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa هذا ممن قد نهبه wannan yana daga cikin wanda ya cika bakantansa Mm, domin kowa ya san irin bala'i kyakkyawa da sai idan hadan Ubaidillahi yayi a yakin Uhud Mm, ya yi abubuwa da yawa نعم ya ba cikin hadisin nan na kailatu ولما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا yayin da naga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune القرب yayi zaman gurfane قرئ sai aka firgitar da ni saboda tsoro wannan nan ka saboda kwantini gare shi da girmamawa ya ba cikin hadisin mugira yace sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kwankwasa gidan manzon Allah da farauta ake kwankwasawa kas kas kas saboda ka'a matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقال البراء براء دان عازب الله ya kare da gare shi ya fada kar kuntu uridu an as'ala rasulullahi yace wallahi alaihi wa sallam nakan zama ina so in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wani lamari wa huwa akhiru sinina sai in jinkirta shekaru min haibati saboda fardin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasa jike da ka rabe mana kai sani anna hurmatan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa da mautihi cewa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kawar sa da kuma wato jin nauyi na sa da girmama shi wannan wajibi ne irin yadda ya kasance a halin rayuwa ta sa wannan nan ga kuwa shi ne yayin ambatansa sallallahu alaihi wasallama ko ko a aka ambata hadisi na sa ko ko sunna ta sa ko ko lokacin da aka sunan sa da tarihin manzon Allah da mu'amala da ahalin gidansa sune sharifai da dangi na sa da girmama ahalin gidansa da sahabban nan nasa abu ibrahim tujibi ya wada wajibi ne a samu dukkan munini duk lokacin da tuna manzon Allah ko aka ambaci manzon Allah gare shi shine ya kaskantar da kai na sa ya kuma ƙara jin tsoron Allah ya ƙara jin nauyi ya nutsu daga cikin motsin da yake yi sannan ya riko cikin farjinin manzon Allah da kuma wato girmama shi yayin abin da yake rikon kansa da shi da abin kamance nan gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya rantsu da abin da ubangiji mai yasa ke masa da bi da shi alqadi abul fadl ya fada wannan shine tarihin marigayen mu na kwarai da kuma jagororin mu wanda suka fice Allah ya yarda da su حدثنا القاضي ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الاشعري to yanzu a wannan isnadi zamu karanta kusan duk hadisin da Umar al-Qadi ya ce haddathana haddathana haddathana to hadisan manzon Allah ne zaka sun tike zuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma banda wannan isnadi eh kuma wannan isnadi kamar wata karama ce ta Imam al-Qadi ya kawo bayanin da zai kawo da isnadinsa tabbatacce zuwa ga Imam Malik. Yawwa, wanda kaga ba hadisi bane ba. Imam Malik ba sahabi bane ba kuma tabi'i bane ba. Shi tabi'i tabi'i ne. Ya ga wasu daga cikin tabi'ai, Allah ya kare ta gare su. To saboda ya rawaito dan ya nuna mana yadda magabata suke girma manzon Allah. A halin yana nan da rai da kuma bayan manzon Allah yayi kaura. Eh kuma a kissa ce ingantacciya, tabbatacciya. dan kada ma wasu su juya su fito da abubuwa da yawa malamai da yawa sun rawaito ta eh daga cikin wani suka rawaito ta akwai ibn bashkawal a cikin littafin sa suna al-qurba da rabbil alamin shafi na 84 ya kawo ita wannan kissa sannan akwai al-imam abul hasan ali ibn firin a cikin littafin sa fadail malik ya kawo ta da isnadi ingantacci haka zarqani ya kawo ta a cikin sharhin mawahibul ladunniya sannan kuma gashi shi alƙaliyar din ya kawo ta so da ka ba mu ji yadda sinadin yake da kuma abin da yake tattare da cikin wannan kisa na'am yace alqabi abu abdullahi ya mana hadisi shine muhammadu dan abdurrahman dan asaliyu wa abu alqasim da abu alqasim shine ahmad dan baqiyan shi ma alhakimu wa ghayru da wani ɗaya ba ɗaya ba a cikin abin da suka yi ijaza gare ni qalu suka haɗu suka ce akbarana abu al-abbas abu abbas ya mana hadisi ahmad bin umar shine ahmadu dan umara dan dilhafin qala shi kuma yace حدثنا ابو الحسن abu alhassan ya mana hadisi ali dan firin قال حدثنا ابو yace abubakar ya mana hadisi wanda shine muhammadu dan ahmada dan faraju قال shi kuma حدثنا yace abul abul hasan ya mana hadisi عبد الله wanda shine abdullahi dan muntabin قال حدثنا يعقوب shi kuma yace yaqubu dan ishaqu dan isa abi isra'ila ya mana hadisi shi قال حدثنا ابن هميد kuma yace ibn umaydin ya zantan mana قال yake cewa نادر أبو جعفر Mhm.
أمير المؤمنين مالكا yace akwai munazara da aka tsakanin amirul mu'minin abu ja'far al-mansur da imamu na malik Allah ya kare dagare shi
fi masjid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala lahu malikun sai imamu na maliku yace da shi Abu Ja'far al-Mansuri ya amiral mu'minin yace ya kai sarkin mu'minai la tarfa sautaka kakka daga muryarka fi hadal masjid a wannan masallaci wa inna Allah eh ta'ala domin Allah ta'ala ajaba qawman ya ladabtar da wasu mutane wa qala yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi yace la tarbu aswatakum fawqa sawti an-nabi ayi zuwa karshen aya wa wada kuma qawman ubangiji ya yabo wasu mutane قال يتي.
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله حيث أغرشان آية وذم قوما يا كما زكي واسم تاني وقال فقال يتي إن الذين ينادونك على آية إن الذين ينادونك حيث أغرشان آية وإن أرمته كما حقيقة الفرم من زن الله أهارن كورا تسا فأرمته كما الفرم كما الفرم سليم وصينا رأي فاستكان لها أبو جعفر فشكنا سي أبو جعفر المنصور sai ya nutsu da wannan magana da malukai faɗa ga shi yana sarki bai la'akarin cewa shi sarki ne shi kuma malukai daga cikin rakiya yake ba sai ya mika wuya kawai وقال يا أبا عبد sai ce to ya aba abdullahi imamu na maliku أستقبل القبلة وأدعو yanzu idan zan yi addu'a a kibla zan kalla am astaqbil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba annabi zan kalla ne addu'a irin yadda ake kora mutane yau idan ka ji saudiya zaka ka ji gaban kabarin manzon Allah zaka yi addu'a da ce juya kalle yamma eh ko waye ko a ina aya ce ko hadisi karkashin wannan ba aya ba hadisi Ba- bari ma aya ma da ko hadisai ma tabbatar da yin addu'a a kalli manzon Allah take eh hadisai Buhari ya bari ma a cikin zamu babu addu'a gairu mustaqbil kibla babu kenan na yin addu'a ba sai kaga Allah kibla ba ya kawo hadisin mutumin da yanda yazo ya samu manzo Allah yana hutuba a masallaci din mai hutuba da ya ba kibla baya ya kalli mutanen masallaci haka yake hutuba har yanzu liman sai jiyo ibada kibla baya sai ya kalli yamma sai ya yi hutuba to manzo Allah yana cin yin hutuba a haka sai wani balarabe ya zo ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya mana ruwa sai annabi daga hannu sai Allah ka mana ruwa ba tare da annabi ya juya ya kalli gabas ba to kaga wannan tabbatar da cewa shi ana yin addu'a ba sai ka liga ba mm amma sai ce ba za a yi ba to shi nan imam malik ya a wato ina zan kalla na kalli gabas ne ko in kalli manzon Allah وقال ولمن sai imam na malik ya ce ya za ka je da mutum gabar manzon Allah وهو وسيلة alhalin kuwa wato manzon Allah shine tsanin ka وسيلة أبيك kuma shi ne tsanin babanka annabi Adam alaihi salamu zuwa ga Allah ta'ala يوم ranar القيامة alkiyama والاستكبره bar dai kalli manzon Allah واستشفى ka به nemi ceton annabi وإن شفعه الله sai Allah ta'ala ya kai wuce tanka wato ga manzon Allah قال الله sai Allah تعالى ta- Allah ta'ala ya faɗa ya ce
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا walau annahum على walau annahum iz zalamu anfusahum ay zuwa karshen aya وقال Mm.
مالك mm وقد سئل عن ita wannan آل wannan aya ibn kasir a cikin tafsirin sa ya kawo wata kissa ta utubi eh ibn kasir ba da ibn taymiya ita ya kawo kissa ta utubi lokacin da utubi ya zo gaban kamar manzo Allah ya zo ziyara yana zaune kawai sai ga wani bararin kauye ya zo yana zuwa sai ya ce ya rasulullahi Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لو الله توبر هما to ya rasulullahi na bude zulmaina da yawa masu yawa ina neman gafara Allah ka nema min gafara Allah to shikenan kafin ya fa gurin sai rera manzon Allah bai tace ya khairu man dufiya zirka ya azumu fada wa min tibi inda ka wal aka nafsi da wal kabarin anta sakinu fil afafu fil zidu wal karmu wayannan bai tace har yanzu duk izala da ake yi a cikin makka har yanzu a bakin shabbaki akwai su a rubuce wayannan wayannan baitoci da suna da kauri amma yanzu sun dan matsi su amma dai akwai su har yanzu mai karanta ko zai karanta har yanzu har ila yau shikenan wannan bawan Allah bayan ya fita shi sai kutubi bacci dauke shi bacci na dauke shi sai ga manzon Allah sai Allah ya tantance ilhaqil arabiyya wa bashiru bil maghfira ka je ka sunan tambalala mun kauye ka ga ya masa Allah ya gafar ibnu kasir 770 da wani abiyar ya tabbatar da wannan kisa a cikin tafsirin sa to yau kuma sai ga ayyukan lamari sun zo sai zo goge sai wannan dubbe ganta ba saboda kawai to a gurin su za a zo irin wannan sai a goge shi ya billahi mm Allah kamar magani amin وقد سئل عن أيوب السختياني eh an tambayi Imam Malik aka ce mun ga kana yawan ruwaya daga wajen Ayyub as-Sakhtiyani me yasa ne kake ruwaya gurin sa
ما حدث sai Imam Malik ya ce wallahi ban taba rantsar da ku game da mutum ɗaya ba إلا وأن fate Ayyub as-Sakhtiyani ya fi shi Kala Imam Malik ya ce, Ayyuba sun siya ne aikin hajji guda biyu, to ne kuma na kasance ina maka duba zuwa gare shi, ba na ci daga daga gare shi, sai dai cewa shi ya kasance idan an ambata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fushi da kuka. Har sai na yi jin kai gare shi. Imam Malik ya ce yayin da naga abin da na gani daga gare shi, da kuma irin yadda yake girman wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ba rubuta da gare shi ka bar rubuta bar rubuta hadisi ba mm wa qala mus'ab bin mus'ab dan abdullah ya bada malam imam maliku ne an arabin sa ne yace imam na maliku ya karance idan wato aka ambata annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga launin imam maliku ya canjawa sai ya ga shi yana ta tankwarewa har wannan nan ka ya zama ya ya ya fi amsa abokan zaman sa sai aka ce aka tambaye shi aka kai mai maka haka ne sai imamu na maluku ya ce ya ce wallahi da kun ga abin da na gani ya ce da ba ku inkari gare ni ma taron abin da kuke gani ba Wada karu kuntu ara Muhammad bin Ita na karanta ina ganin Muhammad dan Munkadiri. Wa kana shahidan. Ya karanta shi gaba ne na makaranta. Kana kanu nas'alu. Ba ma karanta mana tambaya ta sa hadisi har abada. Fate ya fashe da kuka. Har sai mun tausaya masa. Wada karu kuntu ara da. Ita hakika ni na karanta ina ganin Jabar Sadiq dan Muhammad al-Baqiru. Wa kana kasiran. Ya karanta mai yawan kakati ne da kuma murmushi. Fa idza zikira inda wannan النبي صلى الله عليه وسلم دان امبتا النبي صلى الله عليه وسلم a gurin sa sai muga yana yar an yar an ban taba ganin sa yana zantawa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama illa ala dahara wato sai ya ayyala to Allah na magana sama Qur'ani ba ayyala to yau kuma shi gashi zantar da sunan manzon Allah da abinda annabin zai faɗa sai ya ayyala shi kuma yanzu da yau kace sai wadan bid'a kai ina yau a cikin ayina yau a cikin hadisi to ga su dai su wanda suka yi mutane daga sabon mamman Allah malaman imam maliku ne amma gashi maliku yana cewa haka ya gan shi kuma ma yanzu kamar Ja'far Sadiq dan Muhammad al-Bakiru musulunci ma bana ne baki a to Ja'far Sadiq ne dan Muhammad al-Bakiru dan Ali bin Abidina dan Sayyidina Husaini dan Sayyidina Ali dan Nana Fatima to kuma musulunci ba nasu bane ba a cikin gidansa abin yabo ba to sai a ce dan bid'a ne shi ma wanda ya wannan abin yabo wa ya billahi Imam Malik ya ce, Na yi kakkawa zuwa gare shi zamani mai yawa, ya ce, Wallahi ban taɓa ganin Jabiru Sadiku ba, sai amsa ɗabi'o'i guda uku, ko yin same shi yana sallah, ko ga ya yi kawai ci kawai yana kawai a cikin Allah. Ko kuma in same shi yana karatun Alƙur'ani, amma baya zance a cikin abin da babu ruwansa, ya kasance daga cikin malamai da bayan Allah wannan da suke jin tsoron Allah madaukakin sarki Abdurrahman dan Qasim ya kasance yana ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a yi duba zuwa launi na sa sai a gan kamar an tsotsa jini da cikinsa harshensa ya ga ya bushe a bakinsa saboda kwarjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shine da abin da muke na maulidi ta bid'a muke yi ai babu aya ba hadisi to wayannan ina ayoyin da ina hadisin su na yin wannan aikin da suke yi duk abin da yake girma manzon Allah wannan ba ya bukata masa ka aya ko hadisi a cikin sa eh inda sunan abin girmamawa ne tunda ya riga Allah ya gama magana wato abdul wato wake ruhu saraka girma manzon Allah wannan addini ne na manzon Allah eh Abdurrahman dan Qasim din malamin Imam Malik ba dalibin sa ba domin yana da malami Abdurrahman dan Qasim dan Abubakar Siddiq Allah ya da shi cikin sayyidina Abubakar sannan kuma yana da dalibi Abdurrahman bin al-Qasim al-Utaki al-Misri wannan al-Madani wannan kuma al-Misri
ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن زبير إيه عبد الله عامر وإمام مالك يجي نكن جي وجن عامر نن عبد الله بن زبير شي عبد الله بن زبير sahabu manzon Allah ne wanda yake talauki kuma jikan sayyidina Abubakar ne domin dan Asma'u bint Abi Bakar Siddiq ne shi ne wanda aka shi wanda sai mun karanta da su Abdullahi dan Umar ya zo wucewa ya gashi an gicce shi yace wallahi iya sani na da zan bada shi da akan ka kai mutum ne mai yawan tsayuwar dare mai yawan azumi kuma kana san Allah kana san manzon Allah Abdullahi bin Zubair kenan. Abdullahi bin Zubair shine mutumin da Imam Sha'rani ke kawo a cikin littafin sa mutum ne mai yawan bauta Allah. Saboda bauta Allah idan ya kabbara to ya sallama da mutane. Baya bai san ka ba san shi ba. Shine mutumin da yana cikin sallah aka ce ai wannan sallah da yake yi riyati in ana magana za ka yi magana duniya da ya yi kabbar harama to ya rabu duniya baki ɗaya ya kuma zuwa ga Allah shine wanda ina cikin yin sallah aka ibo ruwa tafasashi aka zuba masa ya kone bai san ya kone ba ya ci gaba sallah sai da ya gama sannan ya fara jin zafi ya tambaya me ya faru ne sai aka ce wallahi wasu mutane suka jarraba ka shi ya suka watsa mara wasu Allah ya kusa gafara na yafe musu sannan ya ci gaba da jiya kuma na halin da ya samu kansa to Abdullahi dan Zubair kenan to shi ɗansa kuma Amiru wanda shi ta dama wato wato jinin da yake gudana a jikin jikoki yana ɗasuwa ne daga wato jinin kakannin to shi abu amiru wannan ɗaya ne abdullahi bin zubair wato shi ma taƙiyi ne da tsoron Allah shi ne mutumin da wato ya daina sa takalmi aka ce me yasa ita saboda ka ɗauke takalmi na mu je alkiyama a tsare wanda ya ɗauke takalmin ya zama to wani abu ya hana ni daga bangare na shiga su aljanna to maganin ma kana aika a fara baki da shi ne amir abdullahi shi ne mutumin da ya kama rashin lafiya yana kwance irin rai kwakwai musu suka inda ake cewa sai kawai da an kira sallah sai ce a kimuni a tashe ni sai ka ce kana wannan yanayi ta ce a ya Allah ina jin daɗin lahi in ki zuwa ita ku tashe ni aka tashe shi yana zuwa ya kabbara harma aka tashi a cikin sahu ya yi kabbara har ma sujjada da bai dawo ba shekara ta ɗari da ishirin da ya Allah karɓe shi a cikin sujjada to wannan mutum ne guda ka abai fa ji ni bi mislihim ibadan ma tana da ilmu dan mm amin
وإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى to shi ma wannan Amir bin Abdullah idan aka ambaci manzo Allah wurin kusa da shi sai fushi da kuka hatta la yabqa fi ainihi jumu har sai gaba ɗayan hawayen hawayensa baki ɗaya ya kare
wala qad ra'aytu az-zuhuri ita hakika ina ganin Imam Zuri wa kana min ahli ya gabance daga cikin mutane masu kakaci kuma wani kusancin mutane إذا ذكر عنده النبي shi ma da an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama nan gaba gare shi كأنه to sai rawa kamar baka san shi ba bai san ka ba Mm.
ولكم كنت عاجزا Imam Malik ya ce na kasance ina zuwa wajen sabuwan ɗan Sulaimin وكان من ya kasance yana cikin masu bauta Allah masu ijtihadi وإذا shi ma da an ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama nan gaba gare shi sai ya fashe da kuka لا يزال يبكي ba zai wuce ba ina ta yin kuka
حتى تقوم har sai mutane sun tashi gare shi sun kyale shi وروي an rawaito da aka tashi an da'a mata أنه كان cewa shi ya kasance idan ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أخذه الأويل to sai ka san wa tarke shi da والزويل rurin zuciya ولما كثرت على مالك الناس yayin da mutane suka yawaita ga imamu na maliku sai aka ce da shi لو جعلت ina مستمليا ma da zaka sa mai shifta wanda يسمعه zai dinga ce da mutane idan ka ce kala sallallahu alaihi wasallam kala sallallahu alaihi wasallam idan dinga wa'ada karbi fa kala sai imam maliku ya faɗa ya ce قال الله ai تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي eh sai sai Allah ya ce ai in ji imam maliku ita ya Allah ya ce wal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa hurmatuhu hayyan wa yata sawa a zaman manzon Allah a lokacin da yake da rai da bayan kaurarsa su ɗaya ce a ce yanzu da zamu ce Allah kai mana alfarman manzon Allah duk ɗaya ne sabanin wasu da suke cewa a ai sai lokacin rasu rayuwarsa yanzu to wani lokaci ma baya rayu annabi ya faɗa cewa su annabawa rayayyu ne al'anbiya wa ahya'un fi quburihim yusallun annabawa rayayyu ne eh nabiyullahi hayyun yurzaq Allah ya tambaya shi mm amin وكان ابن سيرين ibn sirina ya kasance ربما wani lokacin yana mai yawan murmushi وإذا ذكر amma da an ambaci wato annabi sallallahu alaihi wasallam nan gaba gare shi وسلم خشعا sai ya ƙara tsoron Allah وكان عبد الرحمن Abdurrahman dan Mahdi ya kasance إذا قرأ idan ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أمرهم بالسكوت sai ya warti mutane da cewa kowa ya shiru irin za a ce a yi shiru a kan Qur'ani to a yi shiru a kan hadisi وقال sai ya ce Allah ya ce لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ويتعود ana yin tawili cewa shi ya wajaba gare shi da kawaici إن قراءة yayin karanta hadisin nan nasa irin abin da ya wata bagare shi yayin jin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alhamdulillah